fatiha da salatul fati إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت هاجرة القهر إذ يعدين في السبت إذ تأتيهم إنسانهم يوم السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق على الكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر والجلال العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنك الشيخ يغفر لنا بهذا الآخرين والزائد بنظرة فاتتنا بالذكر واسأله يا محمد يا محمد صلى الله عليك وعلى آلك وسلم ثم يسوء توبيكا دنسى سكوكا تغرس تبسو أن القرية سمي بني إسرائيل نظاما انت أن القرية ويا يا لبال جرين نني التي كان الآخرة البحر والتي كتبت يكون ريك في دنا بحر الكنزوم وين شيء دنا ويا جرين نني التي كتبت ماليا jawira ta bahar musulmi murfi ta kusa da wato tekun maliya da iya ailati kuce garin ailati ya ta kaumi dawuda alaihi salatu wa salam kuce garin wato mutanen annabi dawuda ma waka abi aliha wai me ya faru ga mutanen ta ne su ya adina yayin da mutanen da suke yin shishigi wato su cikin kusa asaba ko Allah ya ba su juma'a ya ba musu dinga yin hukuman juma'a suka ce ba su daga su yahuda ne wanda Allah ya buɗa su mara nan za su mutu a kare rayin su. karatun da ya shige cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci komai da kwanci su ta ayyami cikin kwana shida. Ya haɗi litinin talata laraba alhamis juma'a juma'a. Shi kenan kabar kuma ta gaba a yi maganar halittar kuma ya suka ce ai Allah da ya gama wannan halitta ran juma'a kuma ranar asabar shi kenan sai ya faɗi kan gadon mulkin ka kuma ya ɗau ƙafa ɗaya ɗora kan da yake to yau kuma zan kusa Allah ya karya ta ya ce ma masana ne ku gudun mu da jiya ta shafe mu ba kuma tun an fassara shi ma'anar wannan dan Allah ya koya mana mu halitta sayin abu sannukan mu shi kanka da zai iya cewa kun fa ya kona abu zamo yanzu wannan abu ya zama to kuma gashi ya ja abun ya ja abun ya ce zuwa kwana shida ta kaddara wasu ya baraka wata ala dan ba rana ba dare a wannan lokaci gare mu an mu gargada ta da kwana shi irin ta mace to to wannan kenan shi ne suka ce a su ranar asabar din nan da ba a yi komai ba aka wuce din nan su ma sun rige ta ranar hutu shi kenan to sai Allah ya kaurara musu tabaraka wa ta'ala to na ni ma na rika muku da ranar hutu to ko neman abinci ma ka abu da ayi ranar ko neman abinci ma ba za su yi ba to in ya aduna su sai su samaki su mutane ne a bakin teku arzikin su a cikin ruwa yake ba su da wani abinci sai kifi da aka ce musu ko su ma ranar asabar sun kasu mutan sai kifi wato bisai da sarki da sun kifi almamuri na bisarki wanda aka hore su da barin ita ce yi gano kuma jarraba daga Allah ranar asabar sun ranar da za su su yi su ba sai kibaye su zo musu yau ba su cin ranar asabar sun ba su shurra'a sai gan su ga suna a kan ruwa suna ta gata kuma ba ka ganin ruwa ma sai kifi kifi ya rinjiɗe ruwa saboda wannan ba za a taɓa su ba za ya rasa yin halal ma ga tana a kai wa ba a ganin maguwar sun ta wai malayin jikuna ranar da ba ta gina ba a sabatin da ranar da ba a sabatin da za su iya yin komai yau malayin jikuna su san su ranar ba su ga cikin a sabatin ba ya azumu da kanka ba za su gina ba a sabatin ba sai su ta irin ayyama ai sauran kwanaki da na a da'i zuwa juma ba ta ci yin kuma wannan ba ki zan ci ko kuma ba su kuma san sun ta kafin nasu ابتلاء الله يمس وان اللي بنت غضب من الله تبارك وتعالى وما امروا لان اكا وريت ان يتفرغوا يوم الجمعه كلا يوم اروح قالوا لا سكت رسيت الجمعه لا نتفرغ الا في يوم الذي تفرغ فيه الله تبارك وتعالى فزامي يوجد لكي رانا تنوك زامي كي رانا الله يفوت عشما وإياه بالله هو يوم السبت شين رانا أصفر فشدد عليهم كألا يتنن تامس حتى صيد السمك حتى سن كيفي وأن شيء أبن جنس haka ce to la yashajilu da biyu to kasu a cikin wannan amma wannan idan bai wuce ya zo ya musulunta shi ke nan dukkan ya bai ma wannan sai ka kuma ranar lahadi kaga ai abdullahi bin salami da sauran yan uwan sa ya wuce da suka musulunta wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka dinga jin tsoron hakika sai suka dinga jin tsoron kasara wanda suka taɓa wancan an mai da su kirarruka da Allah ya ce musu udu kuma sun dalmi ka fatan cikin addini da baki da ba wata asabar a cikin musulunci ko ranar juma'an da muke da hutu mutum ya fita neman abincin da ya fita ya abubuwa ba wai hutu ne na a yi ko da neman abinci ba haka wani da ya ta gino na biyu wannan an yi musu rashin sai alai hata sai da samaki ai ta gino na biyu su ba su gada da shi ba ai za ja a yau musamman idan rana a sama ta zo da aka yi ban sai shi bayan nan su zo duk namun ruwa ma sai su zo su gasu na haka da hutu biyu biyar cikin garin تزور روت الذي على عيون سلمة domin wato kifin da ya haɗe ya yi musu matanan wajen ya mutu kuma aka binne shi sai ya zo ziyara wannan karami nasa to sai zan ka bayan mutum idan rana asabar ta shi ke la ya rauna shi an nabi kan za su ga komai na daga kifaye ba bima kanu yansu ko haka nan muka jarrabe su bima kanu yansu ko na saboda abin da suke na fasikanci saboda shirin mun yi musu wannan ne ba don zalunci ba sani da fasikanci ko azamu ala sai shi kenan sai suka yi nufin yin wato su din nan an wasu wasa lahum shaytan shi ya zo ya musu wasu wasu sai ya ce wai ko ina irin mutane ne shi ba ya ma sun raina ku ai ce aka yi kafi su rana asabar amma ba a ce kafi dabara ba shin ku yi dan dan tafki mana ku yi dan dam wanda zai zamanto gangara ne ba zai iya hawa ba idan kifi ya gangaro ya shiga cikin wannan yamci ya shiga cikin wannan rani to ba zai iya kuma hawowa ya fito ba to in ya shiga ranar asabar sai ku fashi ranar lahadi shi kenan sai ku kama suka ce eh haka za a yi haka za a yi haka za a yi yace musu inna allaha ba mana aku Allah bai hana ku ba an ta akalu yi wannan dabara da samaki da kifi fi yau musamman a cikin ranar asabar inna ma mana akun abinda Allah hana ku an tafi fi yau musamman ku sai su da ranar asabar ba shi aka hana ku ba da abin da aka hana guda na kaga ya kai su za ga wani zuba Allah ya ce tilka wujudillahi fala ta karabuha wannan iyakokin Allah ne kai ku kusa kusa da ita da haka maza ga imam malik take kaddin zari'ati in an je ka aje titin nan sai ce shi ko kuma masallacin nan ma ka saboda in ka je kusa da titin karra'i haula al-himayi shi an ya kafi kila ma ka taka saka dinga cewa ai dai tunda kaza aka hana bari zan dan yi dan gefe gefe gefe gefe ranar ka fada cikin abin ma baka sani ba yanzu ga shi dan ya koya mu cewa Allah ba su ya hana ku su ya hana ku ranar asaba amma dai hana ku ya hada bara ba in Allah ma mana kuma an ta hakalu bi samaki biyo mutum da hana ku ku yaudara ku bara ga kifi ta ranar asaba ya koya musu yadda za su yi damfin nan inna ma mala'akum min an tasiru ya hana ku ne ku yi su يوم السبت رانا عصبة فلما جاء يوم السبت يعني رانا عصبة تقول أخذ لي إياه شروا أن يقول أن يرسي بأن من كل يرسي من جدا شديد ودوري من جدا شديد وما هذه كان أقول جدا أشديدا ما فرع عدوهم مقرة فينسوا شيء حكا جنب حكا رالي إداري أجدنسا فلما انكشف الماء دروا يقوم بكي السمر sai ji ma ya suka wanzu kullum kuma a cikin ramin nan ta ganin har zuwa gobe a taba sai rike shi ranar lahadi wada baka ya dafa wa a kala ya ci wa ba a ya siyar a tara bi amalan kasira har ya shiri da dukiya mai yawa shi kenan mutane suka ce wani wani na ka samo kifi ne gashi ba ki da aikin shi kungiyar da aka yi kenan kowa ma wata asabar da ta zo shi ba kowa ma sai wannan dabara shi kenan kowa kan tinsa sai ya ce ga kuma kifi ya zo musu da kuma suka dinga siyarwa sai suka ce kai wai asibitin ma me zai hana ba a yi bane ba shi kenan ma suka tafi asibitin ma duka baki da hagadan fa aka zo wada ba wa aka lawa ba a hatara bi amalan kafira yaka saba annasu kana suka bibiyi juna na zalika cikin aikata wannan al'amari ai wa ba'da zalika bayan haka ma tajarra'u da tsaurin ita wa saru ya tsado na kuma suka dinga yin masu kifin ma yau masu ranar ma asibitin haram ma da rana فلما فعلوا ذلك yayin da suka aikata wannan infrastructure da ya ta gari ya rabu mutane uku sannan gari uku sulusun mutane kashi daya sadu su suka yin farauta wa sulusun mutane kashi daya kuma na na'ahum sai suka yi musu wa'azi suka hana suka ce Allah ya hana ku abin nan yanzu ka zo kuna kika ce kai in za ku yi yin ba za ku zaku bari suka ce to shi kenan bari ku saka garin sai suka koma bayan gari suka kaka tsaron kuna suka ce dan tsoron kar azaba ta sauka daga Allah suka koma bayan gari suka kaka tsaron kuna su suka gaya musu to wannan sulusi na biyu kenan wa sulusu kashi na uku kuma an sako an sai wa nahayi su kuma kaso da suke to mu dai ba za mu yi farauta ba ko mutanen nan sun ga shedan ya rute su ko kun musu wa'azi ko ba ku musu wa'azi ba ba za su ji ba mu dai muna ganin ma ba wani amfani cikin wa'azin ba kare su kayan kawai su je kaura cewa abin wa in zala ummi wa in zala ummati وإذ قالت أمة منهم لم تجدون قوما الله مهلكهم أو مؤذبهم عذابا شديدا wa in zala ummatin minhu to yayin da al'umma daga cikin su kake gaya wa masu wa'azin nan kuma ta izuna inda kuke wa'azi da kauman mutanen da Allahu muhlikuhum Allah ya shirya halakar da su ne ga shi nan sun bar lamarin Allah aw mu'azibuhum ko Allah ya shirya yi musu azaba ne azaban shidid azaba mai tsanani haka bakin kuke kai wayannan mutane su shiga su Allah su shiga lamma wa'azahum al-ummatu allati lan tasab yayin da al'ummar da bata yi su ba sai wa sai wa wayannan mutane wa'azi فأدبهم الآخرون في قولن سوما كشي نا بكون da basu ba suka musu magana wani maka jibu na wani da kuje musu a yau nan mutane ko kuma su a yau kuma kuma su a yau ba su ba za ka ku ata bakin su sai masu abinci ce ne قالوا مؤذبة إلى ربكم فلعلهم ولعلهم يتقون sai masu abinci a'a dama mu musu abin ne ba wai dan su ba ba Allah mun kafa hankali ne ila rabbikum zuwa ubangijinku dan Allah ya ga mun yi mun ji abun kuma mun gaya musu na tafsiru ila illallah muna kama hanzari zuwa ga Allah kaga a ce a yi wa'azi ko za a ji ko ba a ji ba shi kenan sai kai sai dai ka kama hanzari wajen Allah sai dai ka faɗa shi kenan Allah ya san ka faɗa in yi wannan ne dan kama hanzari wajen ubangiji Allah Allah hun ya tafi na fida ko kuma Allah ya sa ka ji wannan wa'azi shi kenan su bar wannan su da suke yi فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء halan ma na su ma zikiru bihi yayin da karafu suka bar ma zikiru bihi abin da aka wa'azan suka shi na kafi su ina suka bari su ci gaba da shi alam yarji'u ba su dawo ba Allah yake an zainal ladzina yanhauna an su sai muka tsere da masu mutu wa'azi din nan bayyan su din nan rana asabar su sai muka tsere da su وأخذنا الذين ظلموا بعذاب azabin bi dinki ma kanu yasukun sai muka rike wa'anda suka yi zalunci su ka nan wanda suka yi wato su sai muka rike su sun muka mai da su gudanar da al'anjar yaran su samarin su muka mai da su bulalika babakun su kuma muka mai da su alhamdu ko kuma samarin su muka mai da su alhamdu babakun su muka mai da su bulalika matan nan da zuwa zalamu muka rike wanda suke zalunci da iya da shigifin na ranar asabar in azabun jisun azaba mai tsanani bi ma ta miyar su kuna sun da sababin fasikancin su فلما أتوا ما أما نهوا عنه قلنا لهم كونوا كراسا كاسدين sannan ma a tau yayin da suka baro suka girman kai an karfi gabarin ma nuhu an hau abin da muka hana su kunna lahu sai muka ce da su kuno daga kan ku zaman to ruwa suka kasu gina sagiri da kasantatu gano ha shi kenan sai suka zama zuwa zuka wa za ta fil lima qablahu wannan bayani ne ga abin da yake tsakanin sa kana ibn abbas abdullahi ibn abbas yace ma adili ban sani ba ma su ala bil fitrati saki saki mutanen da suka yi shiru suka ce addinin musu wa'azin nan su Allah bai kasan da aka yi su ba Allah ya ce ya tsere da masu wa'azi ya halakar da masu kafin sai Allah ya shiru da waɗanda suka ce me yasa kuke musu wa'azin nan su ya aka yi da su an tsere da su tare da waɗanda suke wa'azin saboda su ma ba su yarda da abu ba sun ci abin a zuci ko an haɗa su da jama'a saboda sun zauna a cikin jama'ar sun yi shiru misali ikirmatu ikirmatu almajirin Abdullahi kan Abbas yake cewa lam ta halik ba halakar da wanda suka fiye ka aiki ba azun ba an na hakari abin ita ma ba wai tana yi da laifin ba ne ita ma jama'a ce su ban nan da su ma fa azu haka abin da suka aikata wa qala lima ta'izuna kike dan ne kuke ga wa'azi ga qauman lillahi mu'jizu su ma sun ji abu ya haɗi zuwa ƙarshe wara wal hakim hakim ya yi ruwaya an an ibn abbas da abdullahi dan abbas annahu raja'a ilayhi Abdullahi bin Abba ya dawo wajen fara almajirin nan nasa wa ajaba kuma kana almajirin nan ta bude shi. Wa sahihu amma magana da zuwa cikin hadisi sahihi inna ha halakan ma alhaliki na ita wannan jama'a da ke shiru Allah ya halaka da ita tare da masu laifi. Al-firqatul lati sadar jama'ar da sai sun halaka ta halaka. Wal firqatul lati kaka ta halaka jama'a ta kai shiru kace me yasa ma za a yi musu wa'azi a kare ta kawai ita ma ta halaka wal firqatin najiyatu jama'a da ta tsira kawai hiyar lati lan tasalu wana har ido daga ta sun ba kuma ta hana a yi وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب to su wa'anda aka mai ko da kan da aka mai da su alhanzur sun bayan kwana uku duk sun mutu wa'annan ji alhanzur wa'annan ba rika da ake gani ba wa'annan mutane ba ne sun ce su wa'ansu mutane da aka shafe su to ba sa fita kwana uku za a halaka su labari ya zo wannan al'umma ma akwai irin wannan shafewa wa'ansu malamai sun ce ga shafewa ne a mai da su zarrukan su a mai da su alhamdulillah sai dai a shafe halin su kamar da mutane halin birarruka din da halin alhamdulillah ba wai kamannin su za a shafe ba wayansu kuma su ce ba za a tashi kama ba sai wayansu mutane an maida su birarruka ma da baki an maida su alhamdulillah wayansu azanna rabbuka wayansu azanna rabbuka yayin da ubangijin ka ka tuna yayin da ubangijin ka ya sanar a alama ubangijin ka ya ce la ya sanar la ya asanna wallahi sai ya dinga aikowa alaihim da bani isra'ila alal yahudi wallahi Allah sai ya dinga aiko yahudawa idan mai kiyama ta tashi kiyama man yakumu wanda zai dinga ɗanɗana musu su al'azabi azaba mai tsanani Allah ya yi rantsuwa ya ajiya kuma sanar sai ya dinga aiko yahuda wanda zai dinga azabtar da su bin kulli da kafansu da akazul jiziyati da rufan haraji a kansu dole yahudawa har duniyar ta shiga a ƙarshen yan ta sananto kuma sai Allah ya dinga kaskantar da su fa ba asa alaihim suleiman sai Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko musu annabi suleiman ya zo ya azabtar da su وبعده bayan Suleiman ya rasu Allah ya aiko musu bukutu da sabon al-Qadiri Allah ya aiko musu farisi shine bukutu da al-Qadiri haka talahun ya zo ya musu kisan gilla shine wanda ya zo ya rusa su baitin Maqdis kisan shine Suleiman ma ya rusa shi gaba daya ku wannan gini da aka ce annabi Suleiman ya gina da dinare da waya shi ya zo ya rusa shi gaba daya shine kisan Qadiri ya zo ya shige aukin da zimar ala qaryatin nabiyya qawiyatin ala urushiha to Allah yana faɗan lokacin da bukutu nuku ya zo ya rusa baitin Maqdis an ce zinare ma sai da ya kayan rakumi miliyan alfu alfu kayan rakumi miliyan na azurfa ya mai da shi tarisa wannan arziki da suka da shi arzikin bai su makasin ne da ya zo ya fashi wata babu ya wato ya riga ce ma ta mutu wanda raba alaihim jiziyatu ya buga musu haraji kowace shekara sai sun fashi tsakanin yu addunaha sun kasance suna ba da haraji ilal majusi zuwa majusawa نعم أتى نبينا صلى الله عليه وسلم ألا يكون من الله صلى الله عليه وسلم فضرب عليه شيء ما يزوي بوغا حراجي أدريس kuma Allah ya taso da sayan na'urar ma ya kore su ma duka baki ɗaya duka baki ɗaya sayan na'urar ya kore su daga jazirar laraba to haka haka Allah yake ka aikowa Allah ya aiko musu Allahu dinil ayubi shi ma ya zo ya azaltar da su to haka Allah yake ka aiko da su har Allah ya aiko musu ma na karni da 20 Allah ya aiko musu hiji da ma ya zo ya kone su ya ta abubuwa to haka ne ba za a gani an da shan ya zama Allah ya aika musu mala abdunna to har gobe dai ga nan dai Allah zai aika musu hizbullah ya aika musu nasadu iran da wane ne haka dai Allah ba zai kale su kullum sai Allah ya aika musu american ce ta taimakon su daga jin tausayin nasu Allah ku ce kansu kuma duk taimakon su haka dai Allah zai je musu duka baki dai ma har zuwa kuma ma ya kasu ma da za a yi ma mahadiza kuma da isa su yake su karar da yahudiya duk ko ya uya bayan duk ko ya uya bayan abu sannan zai ce ga makiyin Allah a bayana an ce sai bishiyar karkaki sai bishiyar karkakiya ita ce kawai da ta faɗi gasa a bayan ta ba da haka ga su nan yanzu ita suke ta shukawa inda bai annabi ya faɗa sun zama da abin da annabi ya faɗa ita suke ta shukawa bishiyar karkaki karkakiya dai ita suke ta shukawa wai za ta kare su to kuma ma in kyama ta zo ba ta kare su ba إن ربك لسريع العقاب wa innahu lagafurur rahim inna rabbaka ubangijin shi ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Sari'ul ibadi mai gaggawar hukuma ne liman asahu Allah mun tabbata wanda ya tafi shi. Fa innahu ubangiji la ghafuru mai yawan gafara ne da ahli sa'ati ga yan kunta rahimu mai cin aibihin da su وقطعناهم بذلك kuma ma sai muka yanya bani Isra'ila suka tarwata su akan kasa fa kana mu muka waka su muka tarwata su bil ardi akan kasa umman jama'u jama'u rakan jama'u jama'u yau ba wata ƙasa da za a ga suka fara suka suna America suna Rasha suna London suna ina ko ina ko ina ko ina sai wajen 1940 ne ma dai shi da ta wasu an yankan musu waje a nan Palestine ta wasu yankan musu suka yi kaba bakera suka yi kamfashi Misira suka kamfashi Syria suka kamfashi Jordan suka so su kori Falasina amma har yau ma dai ana aiki dai da su ana ta jiban su da dutse shi da baki da to sai muka warwatsa su kan ƙasa minhum as-salihuna wa minhum duna zalim minhum salihun akwai mutanen kirki a cikin su wanda suka zauna akan addinin Allah Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo suka yi imani da shi ma gabaki ɗaya wa minhum duna zalika akwai koma bayan wannan kufarin kafirai wanda suke nan kan kafircin su har yanzu وبلوناهم بالحسنات والسيئات sai لعلهم muka يرجعون jarrabe su wa balauna mu aka sai muka jarrabe su da hasana su da kyawawa shin ne an yi ga limomi wani zubin mu ba su daɗi kaga wani zubin mu ba su daɗi yanzu america ita ce uwar bidiyar su ba su kuɗi ta ba su makamai ta kaza wa sayyi'ati wani zubin mu aiko wanda zai zo ya dandana musu azaba kuma bala'i ya same su haka za a yi ta yi haka shi kama Allah mu yarjiuna ko sa komawa ne abin da suke aikatawa فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون أرض هذا الذي ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم أرض مثله ya kullu makalasa min ba'dihi sai mai bayan su min ba'dihi bayan wa'ancin da aka wa'annan abubuwa da su shikenan sai kuma wa'an sai hutawan kayan su kuma suka mai bayan su na zamanin ka ya rasulullahi sun kuwa wa'ancan ma sharri sun fi iyayen nasu sharri haka sharri ya gaba wanda zai zo bayan sa ma ya fi sharri sun kuma iyayen nasu sharri wani sun kitaba ta ji a taura irin ta iyayen su taurata an aba irin ga iyayen nasu ya ku nuna arba hazan adina amma suna rufan wannan wato kawar duniya din nan wannan kasantacciya din nan suka kalifin wato sufa ne na wanda suka maimai bayan iyayen nan nasu suka lafa min ta'adin kalfin wa rusul kitaba in ga ji a taura an aba irin ga iyayen su ya ku nuna arzal hazal adina suna rufan wato bukamu wannan karkace na na rayuwar duniya hazal shehu dali wannan abu kasantacce na duniya min halalin na halal an haramin ko haram ya zama to yanzu kuma da a sauran masu kirkiki masu rike ka ne kawai yan bai wato jawo wato rayuwar duniya kare kuluna hakan suna cewa sai gobaru lana Allah zai gafarta mana ai an gaya mana a cikin asawa dan mun dan yi wannan Allah zai gafarta mana ma fa Allahu abinda muka aikata shi in ya ci yin ardul mislu idan wani wato kawar duniya kuma zuwa musu irin sa ya ku zo sai su karke shi yarjun almagadar ai dai muna neman gafara su kai wato ai sai zubi ana ta kauna gafara da ana ta kauna haka dama duk karatukan da ya gabata an gaya mana cewa mutum ya dinga yin karna yana kwaɗayin gafara wannan rufi mutum ya kino ma kuma ya dinga cewa zan samu gumuna kaza wannan rufi ko ma'aidu na su masu komawa ne idan ma fa alo zuwa abin da suka aikata musulmuna masu karcewa ne alayhi a cikin zunubi walaita bi taurati babu ku a cikin attaura wa adil magasar al'awarin gafara ma al-islam tare da zarcewa kuma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai dan mu zarce akan zunubin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bai kici ba wanda ya yi istighfari walau a da sahihin maratan ko ya mai ka su sahihin a rana su ko ba su da wannan a cikin attaura ألم يوقظ عليهم ميثاق الكتاب أن Allah ya qulu ala Allah illa laha alam yun alam yukun alaihim istifhamun qariri ai kiza alaihim ba a riƙa a gare su bane ai an riƙa a gare su ni tabul kitabi ai alƙawarin al-sabu ai Allah ya musu alƙawari a cikin as-saura Allah ya qulu ala Allah illa al-haq su faɗa ga Allah sai gaskiya ai wannan abu da suka faɗa sun ƙarya kenan ودرسوا ما su فيه kawo a saura su karanta a ji mana idan Allah ya ce musu su zarce a kan zunubi Allah zai gafarta musu. Kara'u su karanta ma fi abin da ya ji zuwa. Kalima ka zubo alayya ya cire karya zuwa ga Allah. Shi ne sifatin magajira da duka na gafara ilayhi zuwa ga Allah ma al-isbari tare da zarcewa cikin zunubi.
والدار الآخرة خير للذين يتقون gidan lahira wa gawo lafiya su gidan lahira khairu wallahi shi ya bi nabi ne ya tafi al harama da mutanen da suka wato bar haram a cikin su amma ko ai na jama'a ma har zuwa zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matala ta ki duna أفلا ba za ku تعقلون hankalta bane annaha khairu cewa lahira idan kiki fa tusiruna haku ku ku ku lahira akan duniya Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ne kira da ɗaukaka mala ya ce innal akhirata khairun wa abqa lahira ita ta fi kuma ita ta fi wanzuwa a zama abu na al'akirat sai Allah ya jawo da wannan fasa masu lahira minar duniya wa'yan duniya su ba wani abu a gaban sai duniya a cikin rayuwa. sai Allah ya gaya mana duk wannan daɗi da muke gani a duniya kuma lahira ta fi shi kenan masan Allah kuma masan lahira kuma suka ce a wato tun da dai duniyar nan za ta kare lahira ita ce mai faɗi ko ba ta kare ba mu mun ba duniya kuma sai suka koma lahira saboda Allah ya ce wa lahira ta kuma abuna sai suka ta aikin alheri na lahira wa qala sai Allah kuma yake wallahu khairun wa abqa su kuma lahira sai Allah ya ce musu shi kuma Allah ya kuma yan lahira su suka ce haka shi ba wani abu tunda Allah shi kuma ya fi lahira ya fi aljanna ashe Allah ya dace mu nema su kuma sai suka kama ma'arifa shi kenan sai suka nemi Allah su kuma Allah ya fi tabaraka wa ta'ala da zaba halin hadaratu su kuma nan ta nan sai suka kama ma'arifa sai suka shiga hadaran Allah sai suka zama yan halaran Allah halil akiratu sai suka bar lahira yan lahira sun ga duniya yan lakiratu khairun wa abqa in hadaran Allah su kuma sun bar lahira dan Allah khairun wa abqa an al-akhirah sai subhanahu wa ta'ala abala ta kin da lafi an kali ne ko a rufe ku dan Allah ya ga aljanna da lahira da baki da ku kuma mu ne ku san lahira ta fi duniya din kika baki daya والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المفلحين والذين كانوا ان شيء يمسكوا suke ruko ya tamassa kuna suke ruko duk da kitabun da aka saukar musu التوراة التوراة منهم daga cikin su wa qamu salata suka tsaya a salawatu salloli al-khamsu guda biyar ta Abdullahi bin Salam da Abdullahi dan Salam da Yahudi ne ka amma yanzu yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya da salloli guda biyar wa sahabi da sahabansa duk inda suke imani da shi kuma muka yi kuma shi yayi imani amma bai yi sallah wallahi amma aka yi shahada inna la nubiyu ajran muslimina mu ba ma tobar talagan masu kyakkyawan aiki الجملة خبر الذين وأن الجملة على بار الذين يمثلون به ووضع الظاهر فيه أتكنسى وضع الظاهر من هو ظاهري موضع الممل وموضع الظاهر حتى إنا لا نضيع أجر المسلمين أي إنا لا نضيع أجر الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن هذا في أي كتاب إنا لا نضيع أجر المسلمين إلا لا نضيع أجرهم لا نصدر صلاة وإنما بسكي في أكثر ما تكتاوان أي ai ajrahum ba za mu tsoro taladan masu kyawun aiki ba Allahumma ja'alna minhum وإذ نزقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واثق بهم واذكرنا يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ نزقنا الجبل yayin da muka ko aka dutse muka tsora shi kansu bayan annan Musa ya kawo a tauran ya zo ya karanta musu duk abubuwan da ya faru ya faru tun nan yanzu ya dau a tauran ya su makaranta suka ce wai baya zai iya karanta wannan wannan karatu ai yayi ya aika Allah ya ce au haka jibril ko dutse malaika jibril ya tumfu ko dutse ga nan suna kallo iya fadin jama'a Allah ya ce tsora shi shi sama da shi kan aka yi sama da dutsen kan Allah ya ce shi kenan ko ku karbi a taura ko ku karbi dutse wa mai ka zaba Allah mun zabi mu karbi a taura ne da shi kaji ku kira ku ce da Allah mun karba kenan suka zada amma yanzu ta zaman to ta wajen kunci ido ɗaya na kallon dutse kai ya faɗo ido ɗaya kuma na kallon ƙasa ta aka da ta zaman ta. Rasul, ina ya Rasulallah inda ta kalar jabala yayin da muka ɗauka dutse rafana mu muka ɗaga shi min afilibi muka tumbuko shi a ƙarƙashinsa fauƙahun muka tsora shi saman su fauƙa yahudu saman yahudawa. annahu zullatu ya zaman to kamar hadiri yanzu suka ganin hadiri kan mu haka dutsen ya zama kansu. Kaji hadirin ma ya fi nisa da mu duba gashi nan ka ɗaga hannun kama kamar ka ba. annahu ga mamacin duk a ce shi girgije ne kwakwabin saman su wazannu sai kanu suka ta kankance annahu waƙin biyun wannan sakin su ne waɗowa ne alaihim wa atullahi da iko alƙawarin Allah iyahun da shi shi kuki Allah ya ce wallahi ko su karɓa alƙawarin nan ko ya kwankwace shi da wannan dutse illan ya kaso in ba su karɓi a kama saura to sun ba sun a saura ba ta annahum abawa lifiya sun yi sun ki sun ce sun ki karɓanta saboda nauyin ba فقبلوا دول سنة الآن وقلنا لهم في مكتئ لسوء ما آتيناكم بقوة فاذكروا ما فيه لعلكم تتقون رزوك كرقا دول ينزل ما آتينا بسوء أبو دمو تعرف قوة من بجد لكو أجد واجتهاد لكو أجد فجيش كتلجي سلاهنوا بيبيو أمرهم الله تبارك وتعالى الله يا مولد أن يكمل التوراة كذا التوراة ويعملوا بما فيها في أي أبن ديك تسمع التوراة بقوة المعرفة واجتهاد وقرن واذكروا ما فيه ففتى أبن ديك تسمع فكرت أبن ديك تسمع بالعمل في أي أبن ديك تسمع لعلكم تتقون الله خوفا لقران الله تبارك وتعالى تعالى أمر الله يمر بالجد بالقرن والقوة بالقرن فعلمنا أنا مكثني أن سلوك طريق الحق من هنير الله لا يتعدى zai yiwuwa illa bi jiddu sai da kokari wacce hadin da kokari da kuwacin da karfi ba dun huwaina da sakaci mutum zai iya bin hanya Allah ba har hanya zai ai ko wani ko sana'a ko neman kuɗi ma sakaci ba zai ba da shi ko zai ba da shi ba sai kokari bare kuma ma hanyar Allah tabaraka har ilimin zahirin ma ba za ka samu sai da kokari haka ilimin zahirin ma na arabiya din ma da hajji Qur'ani zuwa duk haka zan wasu da kai to haka ma hanyar neman Allah din ma kake da zuwa sauki da ita sai ka kokari za ka samu da birin waina da sagan sai da rasu za a samu la budda ta makawa min istihadin abin da yin kokari wala budda min quwwatin ta makawa a haka yake cikin abubuwa wal quwwatu tarbi quwwata ne karfi guda biyu ne hadin ibadati yan zuhud yan ibada yaslukuna tariqa suna bin hanya duk kuwatin da karfin su rana sallah azumi kaza kaza kaza to ahlul mahabbati yan soyayya kuma yan ma'arifa fa nuna su sun yi sana'i an an su yin ba su ma ya sulu kuna kari da su ba suna bin hanya duk kuwatin haƙƙi da karfin ubangiji tabaraka wa ta'ala
وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم kuma ka gaya Yahuda wannan dai da ya musu in aka zara kuma yayin da Ubangijin ka ya ruko min bani Adama daga ‘ya'yan Adam Allah ya rika daga bani Adama far Adamu din da ‘ya'yansa min zuhurihim daga cikin kayan su zuriyatihim duk zuriyan su da shi Zakar Allah Allah zai gaya mana a nan al'ahad al-kadima wani alkawari da aka yi tun muna gaibu tun babu tun muna gaibu gabaki da shi Adamu ma ba halice shi ba ma a wannan lokacin amma dai ka sa ilimin Allah to kaza min bani Adama Allah ya rika daga bani Adama min zuhurihim daga bayan su zuriya su ne jikin su ba a shaga mu ala an kusi Allah ya kafa musu shaida a cikin kawunan su Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alastu kuna kusi wai ne ubangijin ku bane kalu ba da suka ce kale kai ne ubangijin mu kai ne wanda za mu bauta Allah ya tajalli da ƴaƴan Adamu da ƴaƴan sa da baki ɗaya duk zuriya Adamu ga baki ɗaya tun daga Adamu har ƙarshen ɗan da za a halitta Allah tabaraka wa ta'ala ya fara su alamin zahiri amma wahabi suna a wannan lokaci suna arwahu ne suna alamin zahiri Allah ya tajalli a gare su da baki ɗaya ya ce alastu bi rabbikum ba ubangijin ku bane kalu ce bale kai ne ubangijin mu hadal misaqu wannan alƙawari da aka yi wa sa'a ya faru ne yau ma'arafata a ranar arfa shi mahallin a wuri yi kar lahu mu imanu a wurin da ake ci masa mu imanu kuma a kan duniya ake kuma sun da halittu duniya ba ga wakina amma an sa mata su an san a ranar arfa shi Allah ba kuma ya ba kuma ne a wannan a wajen sa na tabaraka wa ta'ala ya don akwai ranar arfa sai ya kaddara ta rana ce mai girma to sai ya kaddara aka yi wannan abin ranar arfa kuma akwai waje a filin arfa din sunan sa mu imanu wato jini ne kuma sai Allah ya kaddara shi kuma sai ya kara wannan abu da za a al'umma tsakanin mota zula mutu suka cika wannan magana wa mutane yanzu sai in sai filin arfa ne wannan namu na nan duniya in dai kuma filin na umar da yanzu an kara 'ya'yan adam tun daga adam har tashi dama wasu ne a tsare ya sauke su kai ta kuje ba za su san Allah ba gafirai ne ko ba ba ba baki da Allah ne iko ne Allah ne iko ne ya kara koma ne a cikin kai tare da ya buɗe kan ba ba tare da ya kuma kankanta abin ba yanzu da ture ma ya ɗanyi mana wannan da za mu gani yanzu ka je ka kai a gaban talabijin sai ka kere kifin da baki sai ka kai a gaban tv ko ka sai ka kere kifin da baki sai ka rike ta amma yanzu kuma za a iya ɗauko sallar idi ko ba a iya ɗauko ɗaurin aure ga ta har sai ga ka a cikin ɗaurin aure kuma ka kan tsaye kuma ga ka ana ganin ka a cikin tv a cikin gawa ne gawa na a zaune sai ɗin nan da an kawo gaban ta za ka yi da kuma ga ka na yanzu a kuma ana kallon ka kuma ba a rage ka ba ba a yi kowa kai din nan ne kai da ba ki a sassake kafa ta ba a yi sassake ba yanzu wannan ma an kasa hankalin kai za su ga ganewa ba wannan kudura ce ta Allah haka ta a hannun makiyin sama to bare kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala ya to ranar alfa Allah ya wannan tabaraka wa ta'ala kuma ba a haifi duniya ba kuma a fili ake ce masa imani akaza Allahu al-ahada Allah ya rike wannan alƙawari ala auladi Adam abu kayan Adam duk gaba ɗaya mu an yi wannan cikin bidani kullu wujudi in din gabanin samuwar kamar qala rasul sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda manzo Allah ya da mun Allah tabbata a gare shi ya faɗa li Umara da yadda Umar radiyallahu ta'ala an da ya faɗa ga sayyidina Umar inna Allah masaha zahara Adama Allah tabaraka wa ta'ala ya shafi bayan Adam hannun daman sa yanke dace Allah kada da zarru sai ayan adam suka fito kai ka ce dan kiyashi din nan ayar zarra ko kuwa ayar zarra din ba za a iya gani ko kuma dubin nan na gani ko ko irin ƴaƴan rana wanda in rana ta hasko cikin ɗaki din nan wannan kai ƙwaye na rana da suka fito to haka dai ayan adam su suka fito a bayan ta gaba kicin suka rage wato zurrun bizu wa'yansu daga cikin zuriya adam suka fito farare sa wa masaha zahara wa Allah ya kuma shafa bayan adam yanzu ya dace da Allah suka rage sudu sai wata kwaya zarra din kuma zarrori suka fito su kuma kake kala sai Allah tabaraka wa ta'ala yake haula ila aljannati kaga wayannan masu haske din nan yan aljanna ne wala ubali ko ban damu ba ko me suke ko suwaye suke da ba dai cikin aljanna ne haka na rubuta wanda abin ahalin jannati ke amaluna kuma zan sa su dinga aiki irin na yan aljanna kaya mutu har su mutu ala amalin min amali ahalin jannati abu aiki yan aljanna ya duk kullu jannata sai su ce ta wa haula'i kago nan masu kudu din nan masu kudu din nan kilan nari su ka yan wuta ne wa bi amali ahalin nari da aiki yan wuta za su dinga yi amaluna a kaya su yi bi amali bi amalin min amalin nari za a cika musu da aiki irin na yan wuta sai duk ruwan na da kan shiga wutar wannan ya wannan hadisi na turmi ya fara shi kala qa'idu wani mutum ya ji wannan kala sai ce ya rasulullah to kutim al'amal to dan me za mu aiki tunda tun alamu zarra an riga an gan kasance dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan wuta ne qala rasul sallallahu alaihi wasallam kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ya ce masa yi malu ki aiki fa kullum ya karu kowa Allah zai dauke masa aikin sa kowa Allah zai dauke masa aikin gidan da zai je ya fada in ka ga mutum Allah ya sauƙaƙe masa aikin alheri Allah ya sauƙaƙe mana to yana daga cikin wanda zai shiga aljanna kenan in ka ga Allah ya sauƙaƙe wa mutum aikin shiri Allah ya kiyaye mu da inda zai kama hanya kenan lima kulika lahu faman khalaqahu Allah wanda Allah ya halitta shi bil jannati da aljanna wa fiqhu Allah zai dace da shi da amali jannati da aikin aljanna Allah zai dace da shi ya musulunci la ilaha illallah wa man khalaqahu lin nar wanda Allah ya halitta shi da mutaka wa fiqhu Allah zai dace da shi da amali ahli nar da aikin wuta نقل القلم على القلم يا بوشي ورجعت الأقلام عن أسلتي عن أسلتي القلم ما وجهت الصوت حتى ما تكون بوشة كذلك لعل الله هذا الأحد إلا يا سنيا وانا كما تكيني حترا وانا ذاك ذا إذا بأيتي شري ما يما يسوي يا فري ما أكي أبو ما ألا يا باش حينا يا أيتي شري ما يجي wani ko sai gaji ya taba abin ya ya tasan masa ya tasan masa aiki ne da kai kware ba ba farko haka kware na kai za a kware a kan aikin aikin shari ka kware ne wajen aikin alheri to shi kuma da ya kware a kan aikin shari din nan da za ka yi wajen alheri da shi ai wahala banza ba ni wannan wahala banza ba zai yana irin wannan wahala haka shi kuma Allah bai sauƙaƙe masa ba Allah ya sauƙaƙe mana alheri da Allah hadha al-ahada Allah ya sanya wannan alƙawari hujjata mutane ala bani adam abu kayan adam alal ulama'u malamai sun ce kaifa yakunu hujjatan kada a zai zama hujja alaihi a gare su wa hum ma tazakkaru da kuma an yi masa hankali a wannan lokaci ai mutum yana bacci ya abu ai zai kalle shi ma ai za a kalle shi ba ma ko ka gani an ɗauki alƙalami ga mai bacci kan mutum ma hukaci ya abu ba za a kalle shi ba ma an ɗauki alƙalami ga yaro kafin ya balaga a ɗauki domin wannan ma ma sun nuna alamin sai da za a ce ya zama hujja wannan hujjatan alaihi walau lam yatazakkaru malamai suka ce a'a hujja ne a kan yayin adam ko ba su ce su ba annan ba ne ya ya zama hujja a kan su domin Allah arsalar rusula ya aiko ma'aika fa akbara hun bi hadha al suka tuna mana wannan alƙawari na aika suka ce kai kun rike alƙawari da Allah ba za ku bauta masa ba yanzu ku ce la ilaha illallah ku koma ya ai kuma ma'aikan nan ya aiko da su da ma'arifa kai sun yi fana'i da su ba su fana'a yanda ake ga yanda ake yanzu fa ku tuna fa ku tuna fa shikenan jam'i ya kama ma'awali ya kama ɗan kaɗan kaɗan ko shi kenan sai ya koma wa wancan alƙawari sai na sai gama kamar ga shi yanzu ake yin abun ba duk gaba ki to haka ne kuma Allah ya sa wannan abu wannan tunatarwa hannun magagan annaba nan malamai za su tsawa aji suna ta tunatar da mu wannan alƙawari kuma shehu ne za su tarbiyyantarwa suna ta tunatar da mu wannan alƙawari a aikace suna ta tunatar da mu wannan ma'arifa wannan alƙawari a aikace kaga ai shi kenan yanzu kamar sun tuna kenan wal insanu kan ada idza nasiya shay'an in ya manta wani abu wa akbarahu sifatu yajaddu a wajen su suka tuna masa suka ce ba an yi kaza an yi kaza ba sai yakunu ka annahu arafu yanzu ya zama kamar ya san shi sosai ina tuna ina tuna kala kadi lan sallaita zuhura da ka yi sallah azhar kaliman zai yi sallah azhar da wannan sika raka'ata liman ya manta raka'a guda ɗaya shi gani yake yayi sallan da liman yake assalamu alaikum haka shara kan jama'a jama'a suka ce da liman a liman ba akwai ragowa da subhanallah ta yake yaya ya akwai ragowa da ka ta a ga yanzu liman shi kenan kawai sai ya kini cewa ya bar raka zai ce shi da yadda ba sai ka kira kaza an ka duk hakiyar alaika raka'atun ka dai kawo wa an ta mazul tanasiyan kai kuma kana cikin mantuwa ka juba alaika raka'atun zaka dai kawo da ba a garin liman ya karba ya dawo فهذا العهد ومع القول العهد وإن in kana hasana ka hau kasiran ko mutane da yawa sun manta shi ba wanda ma ya san an yi wannan ko da sun mun manta shi duka baki da amma annaba su zo sun tuna mana sun tuna mana na shari'a kuma sun ma'arifan kanu na ma'arifa ɗin ko sun tuna mana min al-bashari ko mutum na dalilin bashari kuma mazajen annabawa har duniya ta tashi za su ta tuna mana da wa'azi za su ta tuna mana da ma'arifa za a yi ta yin ma'arifa a tuna wannan tunawa kamar har yau muna nan ta sani kenan ba wanda zai ce bai san wannan ba lamma akbara bihi rusul yayin da ma'aika suka bada labarin wa hum sifatu ma'aika ingatattu da min yarda da su anillahi daga Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya da su wa haza wannan al'ahadu al'awli huwa allazi yaqulu fihi rasul sallallahu alaihi wa sallama wannan alƙawari shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullu mauludin abun haihuwa yuladu alal fitrati ana haihuwar sa ne akan musulunci akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk yaro da aka haifi da alihi ne akan sunan Allah yake fitowa fa abwahu iyayensa ne yuhawidani za su mai da shi da yahuda duk da ka zama yahuda iyayensa ne suka amma musulmi ne a farko alihi ne masanin Allah iyayensa ne za su mai da shi ma'azibi kawai hawi dani za su mai da shi da yahudi hawi na tirani ko za su mai da shi da nasari ko za su mai da shi da maguje hawi majusani ko za su mai da shi da majusi amma musulmi da haka diyaran da ya diyaran da ya mutu kafin ya balaga ko dan yahuda ne ko dan nasara ko dan waye aljanna zai kafi dan yana na akan musuluncin sai ya balaga ne kuma yanzu ya yi hankali da ya ci gaba da wannan abubuwa kuma an zo an bar wa'azi kai kai ka aslan musulmi ne Allah ya rike alkawari da kai dawo ka sa'a ni dai zan zauna akan abin da na tsara da iyaye na ba wani ne musulmi ne ba addinin larabni ko ya kuje ne ko ko ta ali ba nasari ne ko ko ta ali ba maguje ne shi da nan yanzu littafi zai riga a gare shi shi da baki da kaga alhamdulillah bai ba aka haifa kan musulunci suna nan kan sanin Allah din gaba baki da ba wai an zance musulmi yanzu ce la ilaha illallah shi gaba ki da to ba laifi inda lakana musu la ilaha illallah shine wannan zikiran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daddu imanakum bi qawli la ilaha illallah ku ga arabun ta imani la ilaha illallah wale ni ka fi tajjidi ajidda ta ma imanin ka ku zikirai kai ku ga la ilaha illallah sai jin dadi kake kana cikin wannan alƙawari da wannan zama da aka yi an san yan sabbin da sun ce har yau mun gama yanda ni na gama wanda nake zaune da shi an ga aka ce abuwa gane wanda kan da annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutum da ka saba da shi a nan duniya wato ran ku ta zo daya wato kun zama a daya to tare da shi kuka zauna wannan a wajen alastu jira kuka kunna don da yawa gabaran baran ne kai da shi a nan duniya haka kai za ka wato jinin ku bai haɗu ba to an yi baran baran a kan waje ɗin ku zauna a wasan ranar alastu jira kuka kunna an samu wanda sun ce su sun san miliyan su ma ran da aka zauna ina abul hasan al-shazali yace ni na fi da Allah jira na maran nan suna cikin da haka ne Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu yadi yulada ala fitrat ayu nasrani ayu nasrani ayu nasrani kama yanti bil bahimati kama yanti ta take haihuwar bahimata ta hal tajiduna fiha min jada'a yanzu idan wata tana da yankakken sun ne za ta kuma za ta haifi yankakken ne kuma kai za ta haifi wa hadha al wannan alqawli وقع قبل وجود آدم يا فارو تن gabanin ba a samu Adam tun ba Adam ma ba Adam ba sai dai kuma akwai Adamu a kaddarawan Allah Allah tabaraka ibn Allah akwai Adamu wa banu Adam tun gabanin ba ai banu Adam ba kayan Adam allazi zikiru fil ayati wanda aka faɗi cikin ayan ma gairu mawjudi da ba sa nan nan ba wa zuhuruhum bayan nasu ma allazi zikira wata aka faɗa gairu mawjudatun ba sa nan ma ran allazi yumkinu fi haqqil makabusi abin da ya dace cikin haƙƙin abin halitta kuwa shi ɗan adam dai abin da zai iya hanyar tare da shay'an mawjudan min shay'in mawjudin abin da ɗan adam yake iya ya kuma da abu tsamamme cikin abu tsamamme amma wannan da aka ne wajen Allah ba tabaraka wa ta'ala wai yukadi ba mawjudan ɗan adam abin da zai iya dai ya magana da gashi ya magana da wal haqqu tabaraka wa ta'ala Allah kuwa a kare da zuriya ya fitar da dangin ɗan adam gaba da wahum ma'adudina a cikin babu min zuhuri min zuhuri kalin daga daga ma bayan ƴaƴan su masu ma babu wa zuhuru ma'adumatin bayan babu wal banuna ma'adumatin ƴaƴan ma babu wa adamu ma'adumun ƴaƴan adamu ma babu fa akbarahum sai Allah ya ba su labari wa kallamahu yayi magana da su wa ajabu suka amsa masa wa fi halika alwaqt wannan lokaci al arwahu rayuka ne ba jikuna ba jikuna babu ne cikin babu wannan lokaci duka baki daya sun tsaya da samuwa Allah tabaraka wa ta'ala kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa arwahu su ayyuka junudun mutanna da shurunduna fi abakarawa kama ta arafa minha su waɗanda suka sabi juna a ranar alasu jira su wannan taro da aka yi da sai sun haɗa kansu a duniya ya ga suna zaune waje ɗaya suna suna soyayya kamata na kare min hawa in ba zauna waje ɗaya ba sun bambanta sun kalaba sai ga sun saba al'arwamu rayuka ta yau ala salatu wa'annan rayuka da aka yi magana da su wa'annan zabori suka ka su gida uku a sabkul awwali sai aka zama sahu uku ne sabkul awwali sahun farko sami utu babal haƙƙi sun ci maganar Allah wa shahadu malahu sun ga kan halaran Allah sun ga hasaran Allah su suna gaba da shi tabaraka wa ta'ala wa ajabu sai suka amsa wa Allah bi mahabbatin da soyayya wa iyalin da dali kurugo sai da shi bale suka Allah haka ne wa sabbu kani kaso na biyu kuma su kuma suna bayan wa'annan su ba su ga Allah tabaraka wa ta'ala ba su ga Allah ba sai dai sun ji amsawar wa'annan su ko kalimomin wa'annan da sun ji amsawar wa'annan sabu ilkitaba sun ji maganar ta Allah wa shahadul jalala da girman Allah tabaraka wa ta'ala jalali ya ya rike shi tabaraka wa ta'ala bainahum farqun amma tsakanin su da Allah akwai san na alhaqi tabaraka wa ta'ala hijabu akwai hijabu walakinahu hijabu rakib sai dai hijabi na dan kadan na haske tsakanin ulil kitaba duk wannan wato an sawa bil iman da imani wa shahadul jalala sun ya jalal girman Allah tsakanin su ce bale وثالث وهو نقول وما شاهدوا شيئا بس يقوموا بقى بينهم وبين الكتابة فكانت تقولنا مدنة تألا هجم أبي جاء بين فرقوا أبي جاء من نبي فكل قل جوابة تسمى جعان أمسا جواب أمسا وصحي وانا نقوم بجاجيو بلي بلي قالوا بلي ما يسكت شيء بلي تكاليد الجنجي كرو فكل أول فهم فرقوا إن انكرزوا سيكتوا رسلا سكلا مع النبي والأنبياء سوف زما annabawa a kadaban da kutuban waliyai su suka zama annabawa da kutuban magadan su ne sahun farko Rabbul awwal wannan sahu na farko din nan kara rusulan suka fito ma'aika wal anbiya da annabawa wal aqaba da kutuban shi ne shi da kutuban waliyai shi ne su ke kai wa sabu tsani sahu na biyu kuma kara mu'minina suka fito mumune wa ulama su suka fito malamai suna sanar da Allah da kama dalili in ba aikala ba ya waye kaza kaza shi ya da kanka aiko ka san sun ake kaza in ka sana'a dole in ka ga sai kaza an same ni in kaza ga ma'aikatar da kai ta aika san akwai Allah tabaraka kuma malamai da alhai kenan shine na sabubi na kawo na farko wannan ba arifai la ilaha illallah kawai su ba ne sauran ma'aika sahun annabawa sahun sahun arifai ke na wannan kuma wannan sahu na biyu sahun masu kafa hujja da samuwan Allah da dalili su ne malamai kuma da mu da abu salisu sahu na uku mara da uku fara su ne suka fito tare da kai yirka sun yi bisa ga wannan zama da asu alam ma kalubale ga yi da sai haka ne jami'an gaba kiya alaqahum alhaqu sai Allah ya tabbata su gaba kiya wannan zazo inna wannan arwahu ja'alahum shay'an wahida Allah ya sanya suka zama abu daya wa qala kullu wahidin kowane ɗaya sai zaman so ya kalli ma ta dara lahu yana hadiyar abin da Allah ala Allah ya shiga kowa ya shi nan shi nan gaba ɗaya kowa ya hadi abin da na kaddara masa wani ya hadi mutum dubu wani ya hadi mutum ɗari wani ma ya hadi mutum miliyan wani ya hadi mutum biyu wani mutum uku wani ma bai hadi kawai ba wanda bai hadi kowa ba zai haifi kowa ba a cikin shi a haife shi wani ya hadiyo shi shi dai wani ya haife shi wanda ya haɗi mutum biyu mutum biyu zai haifa wanda ya haɗi mutum uku mutum uku zai haifa wanda ya haɗi ɗari ma mutum ɗari zai haifa haka kuma zuriyarsa shi ma wanda ya haifa ɗin in ya haɗiya haka dai haka dai za a yi kai a ƙarshen ɗan autan da za a haifa a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka kuma kowa ya haɗi kowa za a yi alamin tafsir ba haka kowa ya Allah tabaraka wa ta'ala kowa ya haɗi kowa fa kullu man ibtala'a fa kullu man ibtala'a wahidan duk wanda ya halitta ya haɗi mutum daya yalidu waladan sai halitta sai haifi yaro ɗaya kawai ko zai haifi yarinya guda ɗaya wa man ibtala akthara wanda ya haɗiyo da yawa yalidu akthara sai haifi da yawa in goma ya haɗiyo zai haifi ya goma ko nawa da ya haɗiyo ranar bale din nan kuma zai haifi ya da ya da wa man lam yabtali shay'an wanda ya haɗi ko yawa fala yulad lahu ba za a haifar masa komai ba wa shakkun aswadi abin mamaki sun haɗa bakin mutum yanzu a nan duniya imtala a shay'an abiyata ya haɗiyo fari amma kuma a kan fari wato sai a haifi kafiri wai ma'ana sarara ga kafiri ya haɗiyo musulmi kuma shi sai a haifi musulmi dana haɗiyowa kawai yayi ko kuwa a tafi kun kiran wannan shi musulmi Allah ya kiyaye shi kuma ya haifo kafiri Allah ya kiyaye wato shi kuma ya haɗiyo uku ko kuwa da gafari mutum ya haɗiyo baki shi kuma ya haifi raddahum Allah tabaraka wa ta'ala kama kanu shi Allah ya laida su cikin gaida cikin sazan ayoyi da yanda suka kasance ala ta zalu duniya qa'imatu duniya ba za ta kushe ba wanzajiya mukamin rasul mai zarcewa ta ya karu da akira waladin kuma da aka hadiyo sai ya fito sai an fito kasan dan dan aukin duniya min ulaika al-aulad wa innan yaya alladina karaju wanda suka fito min bani adama daga wannan shiri na bani adama min aslabi aba'ihim daga kasan iyayensu karnan fakarnan tsareku bayan tsareku zamani bayan zamani haka ake ta haihuwa ake ta haihuwa ake ta haihuwa ake ta haihuwa a kai da da akiran a haifi kan autan duniya shine kan da za a haifa wanda daga shi kafin dama za a tsara haifan komai ba wa rasulu sallallahu alaihi wasallam wa Allah sallallahu alaihi wasallam kamar kala huzaifatu kamar da huzaifatu yamani ya fara raba sahabata manzo Allah ya ga wa sahabbai bi kulli shay'in ya ga musu komai hatta bi akir mawluda har an autan ta da an haife shi kafin kiyama za a sai da manzo Allah ya biya wa sahabbai yuladu da za a haife shi kuma kuma sa'atu sai kiyama ta tashi wannan bukhari ya fita da wannan ma sai da manzo Allah ya biya wa sahabbai shi ake cewa hadisin shirka wali aza alimna sanan muka san annan nabiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya arifu kiyama sa'ati ya san tashin kiyama walakin lahu sirrun maqsum sai wannan sirri ya koyayye inda wa a wajen Allah bai bada izinin su faɗa ba inna Allah tabaraka wa ta'ala sai ce sai muka ce inna illa mun ce inna zurriyata wannan zuriya da aka yi magana da ita adamun babu ne wa zuhuru aba'ihim bayyana iyayen su ma adamun babu ne wa aba'uhum adamun iyayen nasu ma babu fa azharahum al-haqq amma a cikin babun kuma Allah ya bayyana su duka baki babu to ai ko wuyan su muna ganin kai a cikin babu yanzu mun zauna muna kallon filin ne zai kuma abubuwan da muke ganin filin nan mun fasa filin nan ba za mu ganta kuma haka muna kallon akwai a cikin babu yanzu in ka kare ka fasa filin ga abinci nan kana kallo amma an ka ita ci kaga ne akwai ne ga akwai babu ga shi na akwai yanzu a ga wuta ga gasan ga ta tashi a cikin filin ba ka ka zuwa da gudu ka fita ba ka ce da abokara akwai ne amma ko abin da ba ka ji ba ko ka taɓa ba ka ji zafin ta ba babu ne kuma yanzu a ga teku ba kaman a cikin tv a baki za ka ji tsoron ko za ka ji kama ɗaki ko za ka ji kama ba kaga yanzu muna ganin akwai a cikin babu ko to haka aka yi akwai ne a cikin babu Allah ya kara akwai mu ga baki da Allah ya kara mu cikin babu cikin adam cikin zaki da baki da Allah ya kara akwai cikin babu to Allah tabaraka wa ta'ala ya rike wannan alƙawari da su wato fa azharahum alhaq sai Allah ya bayyana su arwaha rayukan su wa kaɗa ba Allah ya magana da su wa ajabu su ma suka amsa masa sabil judi hauka ne dai waka amma waka abin da ya faru yawa ta la bil wujudi wai ba wai da samuwa ba sai haza saboda haka la takunu nihayatu kun duniya ba ta zaman ba illa bil bidayati yanda aka fara dinna ya hafa Allahu abda idan Allah ya so bawan sa rabbahu ila al bidayati sai mai da shi zuwa farkon nan sai ya ma'arifa ya gane farkon nan kana lahu sam'a Allah ya zama jin bawan nan nasa wa basara ya zama ganin bawan nan nasa wani kana ya zama to harshen bawan nan nasa waye da ya zama hannun bawan nan nasa kamar yadda ya zo a cikin hadisi sai zama bawan da baki daya kaga bawan ya koma kai cikin babu kenan ya koma arifi kenan arifi sai ne kuma a cikin babu mawjudun ma'dumun fi anin wahidin gashi kuma babu kuma a lokaci guda duk da baki da ilal junaidi wannan kan wajen shine junaidi عن النهاية ويا قشيرة زمن على النهاية في البداية ينتظم فرقة زمن تراك قشيرة زمن وكما كانت البداية وكما فرقة زمن في الجود وكان الله لا بالوجود بعيدا فأموها وكذلك النهاية حتى الشيء في الجود كبيران الله يعني الله دي كبيران تضيع منا كوما يدقى بعد كده يعني حكيو أن أبوه ما تقام وتبقى أحرين بعد كده وهكذا فلان الله لا يتجلي على الشيء الله تبارك وتعالى يبام سكة لمن ذات معرفة da aljanna da aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama juri da kyautan sa ba wai dan mun samu mun yi wani abu tabaraka wa ta'ala to ila ta'alu kan bai ta'alu tafsiri dan hada ahad waya wannan alƙawari yake ne kai ka dan tuna wani abu a cikin haka ko zakarahu kana tuna shi kala ka annaki fi uzna la kan yanzu ake hira da ni haka nake ji na yanzu na kenan kamar yanzu ake cewa a lafi da su yi ko ake bale ne mutum hada sahadu ina huya alamu salami zu har sahadu ma yake ka almajirai na ma da muka zauna da suran nan din nafan haka ake din nafan ko zuwa yau nan din zalika sai ka ga wannan ba ka magana ce mai gina ba ai duk wanda ka ka saba da kanan duniya ma an ce a rabu da wannan do to haka duk wanda ya ga yanzu ya zama almajirin na sama suna tare da shi ai gani ya san abu kuma zuwa su yi da kashe juna ba irin wai wannan misali na dabara ba min zalika lokaci da wannan lokaci wai yurabiyu wai ya ce yana tarbiyyantar da su fi asnabi abai haka ya biyo da su cikin kasan iyayen nasu ma yana tarbiyyantar da su ila yau na aza hake zuwa yau lamma kasa alai na ke kasa musa yayin da Allah ya bamu labarin annabi musa mu su kasan shimfiya alai na ke sata hadal ahad sai Allah ya bamu labarin wannan alkawari da aka Allah yake cewa idza kaza rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatihim wa asharahum ala anfusihim alastu rabbukum qalu لما قالوا بليه جايين كسوء الأمة جماعة واتو الزوجية الناس كشيء بليه كتير يجيبوا الله عز وجل بليه بسنة أمر بليه إن تزو باين تنبايا كتابا دا أمساني نعم إن تزو باين تنبايا تاكولين kada Allah ni ba ubangijin ku wanda suka ce yi suke kai ba ubangijin bane ke amma da suka ce ba le sun ce yi kai ubangijin mu tabaraka wa ta'ala wannan a bambancin Hausa a bambancin hausa za ka ci yanzu in hausar zamfara in kace da me kake kike komai ko ya cewa bana komai ya ce ma komai ya cewa bana komai ita ma ta sa tare da jikan da shi kuma dan kan ne shi kuma ba kowa ce ba ta san wannan yare ba kana ta yin kaza tana taimaka da ke yake komai shekin yaro da ke yin magana baya tsoro na ma nake ma yana yin lafiya sai ce ya yi sai da wani sana'a ba haka yake nufi da ya ce ba ya yin komai amma kuma ga shi kamar ya ta fitan ne to haka ma ya shiga cikin yaren larabawa in ka ce bale wato ka tabbatar da abu in ka ce na'am ka kore abu in ya zo a irin tambaya alastu bi rabbikum da an ce na'am an ce yi kai ubangijin mu bane sai ba ubangijin ba haka suka ce bale eh ma'ana imin kai ne ubangiji ba haka ake amsa haka bale lamma kalu bale yayin da suka ce bale bi sirri haza bi sirri haza kudun wannan kullu kitabin kullu da wannan amsa ina da muke alƙawarin kullu kitabin Allah anzalahu Allah da Allah ya saukar da shi ila alqur'an ila alqur'ani bi zuwa qur'an na allazi huwa nihayatu wanda qur'an nan shine karshen da ta kai sai haka Allah ya bude shi bismillahir rahmanir rahim Allah ya bude shi da hadin nan da aka amsa maka ita Jadi yaro ga da yake buɗe baki ba ba ba ba ne ba ba ba sai muna ga yawa dai har yau muna rike da wannan alkawari namu na bale din nan da aka yi. To sun lika kafan Allah sai ga an buɗe ta da ba din nan ta bale din nan bismillahir rahmanir rahim. Bismillah za a ga da ba din nan aka fara ta ba din nan ta bale aka fara ta. Harfin sa'i da harafin ba. Zakiruna dan yana tunatar da mu bi jawabina da jawabin da muka yi fil azami fil azami. كلنا قال بلي قوم يا أخوانا بلي ورسول صلى الله عليه وسلم من قال صلى الله عليه وسلم حكمي da hukuncin kaulihi shine imaman limami bil anbiya shine jagoran annaba shine limamin su wal murhadina da ma'aika sune sahun kuwa da kafin Allah haƙura yayin da Allah ya tajalli fa qala alastu rabbukum muna cikin bana'i da kowa da Allah kuma Allah ya yi da ubangijin ku bane shari'a ta kiko yayin da Allah ya wannan tajalli da manzo Allah ba san me za a ce alastu bi rabbikum harikat al arwah sai sai rayuwa duk sai kana yi Allah shi tauhidi shi tauhidi qalu kace ba man to adama in sun yi mawjidin nan sai mu hankali ya motsa fasaru sai suka zama to adama babu mahabban san falan ya ji sul jawab wasu ya bada amsa ba qala sallallahu alaihi wasallam man Allah ne yake da cikin tawakkul da fana'in ka kuma shari'an ka kuma tana nan sallallahu alaihi wasallam na da yau da na Isra'il yanzu idan ka aiki wani misali wajen gwamna ce da Allah an ka je ka gana da mai gida da Allah ina da bukata kaza kaza kaza in za ban shiga ne kai ka ji an ce zai gana da gwamna ne ko zai gana da sarki ko zai gana da shugaban kasa in sa ban shiga ne idan ya yi da Allah da gwamna din sai ya manta wannan abubuwan gaba ki da sai ma tuna ko ma sai ya ce ni wallahi da je masu diriri cewa ne ni na manta kama na ya ga gwamna yi ta dalli a gare shi ya manta annabi Musa alaihi salatu wassalam da Allah ya gane nan da komai ne to kuma ga ana so a yi sai Allah ya dawo shi hijabi wa ma tuka biyan mini karam Musa wani a hannun dan wankan hannu ban ga ka san san ta ba ila fir'auna sai da fir'auna akwai fir'auna ma ka san sanda kare da aka dawo da shi misali amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da ya gana da Allah tajallin da Allah ya yi masa da bayyanar da Allah ya a gare shi kuma yi da wani mahaluki ba tabaraka wa ta'ala ma'rifan da ya ba wani arifi da ya taba sha amma manzo Allah yana nan annabi da makunin sa sai da ma ya tuna al'umma Allah al'umma ta kaza kaza kaza kuma an san akwai din cikin babun din sallallahu alaihi wa sallam to abin da ya faru bare kenan dan shi da mun sha wuya sallallahu alaihi wa sallam to Allah ya fara amsawa da cewa bane kana rusul ma'aika da suka zo abin da jagoran ya faɗa su ma suka ce bare wal anbiya annaba ma da suka da abin da ma'aika suka faɗa su ma suka ce bare sai su jiki na su jiki ma da suka ji abin da nabiyyi na suka faɗa su ma suka ce bare shahidai ma suka ji salihai ma suka faɗa sannan muminai ma suka faɗa musulmai suka faɗa kafirai ma suka shiga bayyana ayyatu ma suka faɗa duk ga baki da kullum kalubale dukkan sun ce bare هو أول من أجاب من ظل شنو فرق وان بي أنسى منا في هذا الجواب جواب وأنسى وان يجدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا جاهلين من شيء ومن يولى اللي أن تقولوا أنت ألا تقولوا فقط يوم القيامة هذا شيء قيامة إنا كنا عن هذا جاهلين ألا أي ممن إن الله يجب أن يألقوا يفقوا جوابك أي ممن فالجمة جمع في هذا الميثاق تكون وانا الميثاق القولي يوم القيامة شيئين أو بيني ألا يقول الكفار كافرين في يوم القيامة نتاش قيامة إنهم ما كانوا عارفين بالتوحيد والصدق من الله بالتوحيد به فكلهم أخذوا بهذا التوحيد هو يا سمونا التوحيد يا سيدة تشبيه ذلك الميثاق كان هكا شرعي ne ka zo ka ce tauhid da musulmi suke a tauhid da ne wata ya ka zo musu da wata akida dama duk sun san wannan ɗan tuna musu kawai la ilaha illallah wa rasulullah ko kuma kai jiran kuma wani abubuwa da yawa da ya kuma hankali daga sun zama wani ubangiji sai Allah suna da shi abu haka aka yi kawai wani abu aka yi sai in kai malami ne kuma wannan kuma sai ka biyo zai kai ta ƙara wani abu kila ma maimakon ma ka bi tauhidin ma ka bauta wa sunna bari kai ta fa'al wujud wal kitab wal baqa wal mukhalafat wal wahdaniyat wa kaza kaza kaza ko kuma in yan ilmul kalam ne ko Allah arzu ne jiki ne ko ko kaza ne ko ko gol ne ko jauhari ne ko ko wannan sharri ne cikin bakiya wannan duk abu da ake koya sai kuma in kai kama alƙawarin biyu ne na zahiri ko na zahiri in kai arifi ne kuma ka zo muridi ne ka zo a rike hannunka a mai ka kan sa alƙawarin kuma ka gane shi a sana'i shi kenan duk gaba ki amma duk musulmi akan wannan alƙawari kuma annaba sun dan tuna musu da an dan tuna karan shi kenan da mace da yaro da mace da da za ka san kowa ya san wannan alkawari bari yaro ɗan ƙaramin ya tsinci kuɗi a kan hanya me yake cewa Allah ya bani wa ya koya ma wannan tauhidi kai ka zo ka koya ma rububiyya da uluhiyya da wani ka san wannan ko kai ka zo ka koya masa al-wujud wal qidam wal baqa wa kaza kaza kaza sai na koko da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta al'umma akan kuna nan alƙawarin sa dan kaɗe shi ake kawai kaga Allah yake cewa ka zakir ina ina asuru kutuna kutuna mutumin da bai san abubuwa za a ce ya tuna ba dama duk muna sanar da waɗannan abubuwa an tunawa ne kawai da an san kuma kaɗe shi kenan sai ga alhamdulillah musulmi ba ma kuma alhamdulillah ko ya sani ko bai sani ba a kan abin yake an tuna ma kawai za a yi duka baki to Allah ya yi wannan ne kan ranar tashin kiyama wato kafare su ke hujja a gare shi ce ai ai ban ai mun manta ai mun manta Allah ya to ai na aiko mun an tuna musu ma'aikata kuma sun tuna musu to Allah ya wannan ne shari'ar ranar tashin kiyama don kafin sun manta wa in da au ko da kafirai sun yi da'awa a kalahun nasuhu sun manta wannan alkawari ko rusul akbaruhu ma'aika su sun tuna musu ko gum kiratun ma'aika ko ma'aikata su ne daga Allah ba wanda yake tuma su kariya Allah ya ba su waɗansu jizobi da za a san in lalle waɗannan mutane daga Allah suke da baki in annabawa sun shiga kuma malamai za su karɓa su kuma malamai za su da wata mu'jiza ba ka gane gaskiya suke ko ƙarya suke amma a kula da maganar malamai na Allah da su kariya gyara suka ce i wannan malamin na Allah ne mutumin jinsi ne ku shi kenan ka karba amma suka ce mutumin banza ne yana yin kaza yana yin kaza in ba da hasada suka faɗa ba in ba da hasada kuma irin wannan shaida da 'yan jami'a suke idan farfesoci da harkokin kashe sun yarda da project sun wani sun yarda ya dokta ne a wajen Allah ya yarda dakta ɗin. Idan suka ce ko suka soke suka ce matsaryaci ne, sai ba wata ma'aikata da zai kai wannan fadin a karɓa ko. Haka in malaman hadisi suka ce wani matsaryaci ne, ka a karɓi hadisin, to Allah ma ya karɓa. Ka aya, za ka in suka ce sun abu. abu bayan suka abin ya zama bantaura kowane shikami ya karar kowa ya bantaura su kowa ya shashi abin da ya dawo kowa malami ne kaza kaza in ka tambaye shi kai waye ya ma ta karizi waye ya tabbatar da cewa kai malami ne ba shi wannan ba zai faɗa ba ba kawai ni ma'alta ma kai wani ya ce min ni kaza kaza kaza ne sai daga a ba haka abin yake a kayan kasuwa ba duka baki da annabawa suna da hujjoji suna da mujoji daga wajen Allah da aka tabbatar da kuma malamai suna da wani tsarukan su wanda shaidodin su da suke kowanne zai ce na yarda da wani karatun da ya faɗa in dai na kaza ne na yarda daga waje na ya faɗa ni ma haka wane ya yarda da ni ya gaya min na yarda da wani ko ayyo wannan shiga tana nan ayyo wannan izinin da tana nan abu ba haka yake akan titi akan titi banza ba in dai irin wayannan suka gaya ma suka shi kana sai ka da sun tuna ma kai ba ka da hujjar da zo ka ce ban tuna ba dan ka gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan wato shi kenan yanzu annabawa su zo suna musu Ahmadul Hujjat alai yanzu hujja ta tsaya a kan su أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا سبية من بعدهم mun wannan ne auta gulu dan Allah ta gulu ka ku ce inna ma asharaka aba'una iyayenmu ne suke kamin wani tun gabanin mu sai muka haɗu a kan abin da suka zo wa kunna zuriyata mu ko mun kasance ya'ya ne da addinin bayan su sai fa sai na biyan sai muka yi koli da su أفتهلكنا بما فعل المبطلون يذوقون بما kamusu a أذبنا كأذبت كمو بما فعل المبطلون da abin da ‘yan ɓarna suka aikin sanin abayina daga iyayenmu su tashi su shirki da kafa waɗannan kuma ka da shuka ɗin nan layin ce da kuma ɗin jihar Allah zai ce a ai duk gaba ɗaya ba da iyayen ba a ku yayin na yi alkawari da su kuma an zo an tuna musu layin ce da kuma ɗin jihar ba su inkanin wannan kafa hujja da zalika ma'a ishadin da suka shirka wasu ala'an su shirki da tawhidi tawhidi والتذكير إذا كنا هذا المسلم الذي على لسان صاحب المعجزة فالحرشة من المعجزة شيء النبي صارم مقام ذكري wanda ya tsaya wato matsayin an suna wasin nufufu a cikin rayuwa. Sai zikiratul anbiya'i tunatarwa annabawa ka tazkuri bi bi amsu zikirin tunawa shi wannan mutum ne a cikin kansa وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون haka nan muke rarraba ayyuka yadda ka ji mun ba abin nan billah billah haka muke rarraba ayyuka bayyana ha muke bayyana ta misla ma bayyana ni taka shin yanda muka bayyana wannan alƙawari da aka yi nan yadda ta faru dan wato su ta tunani a cikin su su gane abin da aka yi wala allahum yarjuna ko su sa da an kuɗi da kafircin su واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ga yawa yahuda wannan da shi kenan da yanzu ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ana kaban kafo su Allah dai yana fitowa a gaya musu wasu da haka ake ta kada ko kuma wanda ya fi ta girma kada ko kuma tsoho shi kenan ya ce wai ɗan yan waye ne a kai ba kaza kaza kaza ka kuma yake zuwa ita abubuwa sun ta taso a uzu la daga cikin ba to ga nan sun tabo annabi sallallahu alaihi Allah yana kaban kafo a filin su ga ya musu kaza suwaye su kai kaza ga ya musu kaza rasulu alaihi ga karanta musu ga musu ya rasulullahi sai al-yahudi ga yawa yahudawa ba su labarin na ba'an nabi labarin wannan da labaran nabi labarin wannan da ake na muka ba shi ayati na ayoyin sun talaka min hasi ya tubu daga cikin ayoyin namu kamar yadda miki yake tubuwa daga cikin wato kallarsa azan Allah min zalika Allah ya kiyaye mu daga wannan Allah ya baka nema ka tubu daga ciki daga bi kubri sai fita daga kafirci sa kama ka farjul hayyati kamar yadda miki yake fita min jiljiha daga cikin fatarsa waye wannan mutum ne wa huwa bal'amu bin ba'ura a shine malam bal'amu dan ba'ura mun kula da bani isra'ila yana daga cikin malaman bani isra'ila manya manyan gida an tambaye shi an yaduwa ala musa yayi wa musa addu'a yana daga cikin malaman bani isra'ila kuma Allah ya sanar da shi ismal alim ya ba ilmi ma halawil ma'qul yake kallo shi kenan annan abubuwa ya faru cikin bani isra'ila bani isra'ila suka haɗu suka suka ce musu kai annabin zan yi wa addu'a annabin zan yi wa addu'a suka ce suka je suka haɗo ma kuɗi shi kenan suka haɗa baki da matarsa da kuɗi shi kenan ya karɓi wannan kuɗi a kan zai yi wa annabin Allah bakar addu'a ya lalace shi kenan Allah ya juye bakinsa bakar addu'a sai ta haɗa kan bani Isra'ila da shi gaba ki sun su ila an tambaye shi an yadu wa ala Musa ya annabi Musa addu'a wa uhiya ilayhi shay'un dan haka ake cewa cewa yake cewa ka ji tsoron mai tsoron Allah saboda addu'a na zan kira jin tsoron Allah ka yi tsoron ɗaka sai yanzu zai karɓa da abu suna da halatta hakkin kan duniya kuma ka ji tsoron fasiki shi kuma saboda rashin tsoron Allah da suke da san Allah ba shi kuma zai ke ka kai ka san Allah kai ka san shi kuma ka kasa da kai yanzu gaba daya yanzu waɗannan bidiyon ka ji tsoron ka ji tsoron mai tsoron Allah su da addu'a da yanzu ya karɓa ma ismal azim an kari har zuriyan ka tabi ne annabi yaqub ya ga yusufa annabi yaqub da ya ga abi yayi zafi yana cikin kukan yusufa gashi yanzu ya aika binyamin misran ya kace shi a zuciyarsa ya ce kila da Yusman ya ɓata ɗan uwansa. Amma dai bari mu gaya ma abin da ya fi kowa sani. In annabi ne ya sani zuwa ga sarkin Misra ko kai zuwa babu. Su ƴaƴan gidan annabta ne an jalabe mu da bala'i. Kuma na annabi Ibrahim an jefa shi a wuta. Kuma na annabi Ishaku an nema a yanka shi. Kuma na ni kuma ina da ɗa da nake so da nawa an jarrabe ni ɗan na an raba ni da shi. wannan ɗan da ya rage min shi ne bunyamin ɗin shi nake jin daɗi da shi ka rike shi ka ce waye ma sata mu yayan annabta ne ba ma sata ai wannan jiji an ba ma sata mu yayan dan annabta sai dan ta sata kuma to sarki ka san mun da na ka aiko mu shi ni ko hole na su sai ka ɗauka wannan masifa ba sai in ma addu'a sai ka zauna a mulkin ka lafiya kai da zuriyanka amma wallahi in kike ta komai tsana na yi ba addu'a ta ajikan na ba ku ta samu subhanallah in na karka ma bala'i har jikanka na bakwai ba wai ƴaƴanka ba ma jikokin ma shi kan ya haifi wani shi ma wancan zamani ya tafi ya haifi wani shi ma wani zamani ya tafi ya haifi wani har a je riki na bakwai shi addu'a ta bai da mu mu ji tsoron Allah kada ka asa ka tunda kaka bayin Allah da malamai ko wani ya kai Allah ba wani Allah in suka dan Allah bala'i duk biyan sai ka lalace duka ba shi da to shi ma fasikin shi fasiki ba shi da addu'a ba za su ko da maka wani Allah kai ka san Allah kai ka san lahira kai ka shi ko shi kuma sai ya kai ka shi shi ma ka ji tsoron sai da fasikancin shi ga baki da shi wannan mutum suka zo aka kawo wai wa annabin Allah addu'a ya annabi Musa ila an yadu wa ala Musa aka ce kana da Ismail Azim abin da ka roƙa yana faruwa to Musa ya dame mu kai ma addu'a ko huje ilai shan ka kai mara adiyan wani abu kada shi kenan sai wa annabi Musa ya addu'a an kana ba alai sai addu'a ta dawo kanka Allah ya karbe ka inda yana da shi azumi sai ka dole a karba to amma sai Allah ya juya ka Allah tabaraka wa ta'ala ya fada ka akan wanda la alisanu harshen sa ya zazzago har sai da ya zo kaurin sa daga baki da ala sadri ya abu kakin jin sa fatta asba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi adrakahu shaytan ya rufe shi fara qarinu ya zama abokin shaytan fakana min al-gawina ya zama sai yana daga cikin halakaku katun ukra labari ne wani bayan wacin ya yau ma'alar su jira gudun da Allah ya ce a ba bani Isra'ila. To ya ke kusa bal'amu bin ba'ura, ita ce bal'amu ɗan ba'ura, kana aliman malami ne, ki zaje lasa lista bilisi in ya zauna zai karanta, ya hazuru lista bilisi yi ki suna asharata alfi ta wata dubu goma sha biyu su zama gaban. Sani da ba karatu da baki ake faɗa. Inda hadda cewa inda za su shiga hadda za su dinga rubuta ba, ne kawai gare ka ɗau sai littafi ba, ko malami ya biyu ya ba da mutum a dinga faɗa da baki wato talaki ne ta ake mun ya zauna yana karatu wa'inda suka zo da tawada da alƙalami za su rubuta tawada dubu goma sha biyu ake ajiyewa a gaban kuma yanzu ka tabiro dubu goma sha biyu za a ga kilas ɗin sa mutum dubu goma sha biyu ne masu da ɓallar ibn amujin ba'ura ko to ila da nasa lissa ya hadurin liman zai ya taɓa biyu zaratin tawada ai dawatin ai tawada yankuluna a alhaji sahu suna kiran hadisansa maganganunsa wa kana idza asal alai shay idan wani abu ya rikice man na karatu nazara ila lawhil mahfuz kuma kallon lawhil mahfuz sai ga an warware mafhumai har ya kai yana kallon lawhil mahfuz wannan ma kana Musa alaihi salatu wassalam yayin da annabi Musa ya zama ya kacin ahla baladi yana ya kai yan garinsa yan garinsa kuma ba su imani ba wannan kufarin kafirai ne kalaba min ahlu baladi mutanen garinsa suka neme shi ne duwa alamu da yi wa annabi Musa addu'a, amsa na a sai yake, kala ya ce sai fa addu'a alayya zan yi addu'a ga Musa, wa dinu hawa hikimi da shi addinin mutane, wa huwa nabiyun shi annabi ne mai anbiya illahi daga annaban Allah wa ana mu'minin ni kun shi ni na yi imani da shi. Amsa na a sai yake, fa jama'a ahlul baladi, sai mutum garin na suka haɗa kafiran min al-hadaya hadiya da yawa suka haɗa kuɗi mai yawa. Wa a tawfiya ila zujjati a kawo matarsa, wa kana ta shi wa matar ta mallake shi. فقبلت الهدايا بما تتك ما تبقى واضح هنا بما تتك الهدايا وجاء إليه قالت له تزوم تسي هؤلاء لهم حق الجواب وإنما ما قلت لك من عند حجي عشان كني aka biyo mata karatu ba ba makotan ka bane ba su da haƙƙi a kan su kawo ma irin wannan abu ka ce ba aka ce ai dole ka taimake su sai suna da haƙƙin makotantaka la budda an ta du'a Allah lahum ba maka wasu musu addu'a yadda na afi yake awwala amma zalatu yusa kushe da shi ba hadda kabil hayyaka razira annabi Musa ba addu'a ayyaduwa ala Musa haka raka ya fita wa kana da jabal yana da dutse akwai dutsen da duk in ya je kan wannan dutse ya addu'a a ciki to Allah zai karɓa tabaraka wa ta'ala ya arada du'a in ya nufi addu'a ya zahabu ilayhi zai tafi wannan dutse ya je ya hau kai kiba dimara hu ya hau jakin sa ni ba an ya zahaba ila jabal zai tafi wannan dutse shi ya duwa in ya addu'a alamu kana alkimaru jaki ya ki tafiya an mashi ta ba zan tafi ba farabahu yadda ki jaki yadda ki jaki ba da an yi kutulawa sai da ya kuka kashe shi dan alƙallahu limara sai Allah ya ji ya magana har lahu ya tinke da shi sai fa azhabu dan a za ka ce shi na shi wa anta turid an tad'u ala nabi min al anbiya kana so ka je cewa annabin Allah ba ka addu'a annabi ne ba daga annabawan Allah ka fadin to sai na ran bi sai ba za ta wuce ni ba wal mala'ikatu wuqufun amani ga mala'iku su tsaya gaba na yamnuuna ni suna hana mini wannan shirka ta mana zala al jimari sai ya sauka da kanta kuma mashabi ta kafa ya ta kafa da su gari ne da kafa ila al mahalli zuwa wajen ma'ahu jama'atul kufar tare da shi akwai wannan jama'a kafirai fara ya shigo sai zaman to yana yi wa annabi Musa addu'a baka kullama da ajisu duk lokacin da yayi addu'a ta mummuna ya alaka da Allah ya juya hankalinsa in zai faɗi mummunan magana sai ya faɗi mutana Allah ka halaka wa'annan mutane in sai wa annabi Musa ke kawo addu'a kuma sai kai ka juya abun ba haka za ka faɗa ba suna kaya masa in zai faɗa addu'a sai Allah ya juya harshensa cewa annabi Musa kyakkyawan addu'a. Fa Allah sun suka ce shi kuma ma ta kulu. Shin ya kake cewa ma an ka tadu alaina ai mu ba addu'a ta da kake hawa kan mu. Wata tadu da addu'a shi ba kyakkyawan addu'a ka kana wada kan makini. Qala lahu sai ce la amliku illa hadha ba malaki wannan ba Allah ne yawa baki na haka. Allah ne ya juyar da baki na haka. التصرف الحق فيه تصرف الحق فيه الله ne ya tasarrufi cikin bakin sa haka za haka fa inda zalika yayin nan da haka aka ce mutum ya kiyaye addu'a mummuna saboda duk abin da ka roƙa mala'ika zai ce wa laka misli sai ma Allah ya ba ka irin in ka roƙi alheri Allah zai ce wa laka misli mala'ika zai ce wa laka misli in ka roƙi sharri in dai ba mutum ya fice ka bane in ka fice ka wannan ba mu da wani makami yanzu sai addu'a in Allah Allah ya ta mu mu ta wani makami sai addu'a in ki ka kai ba zai ji sai ma addu'a Allah ma yayi wa Quraishawa Allahumma inna kasiri kasiri Yusuf ya yi musu addu'a fari ya yi musu kaza kaza kuma ya yi musu ranar uhudu da badar da waji ya yi musu addu'a halakawa a ga ita da sun fice shi amma kawai kai kai mai iya sharri mai iya jika sai za ka dinga biyan mutane duk abin da ya dawo kan mutum duk gaba ɗaya inda zalika yayin nan inda la'alikan mutum harshen sa ya zazzago hatta wa ka ala rukuba sai hasir harshen sa ya taɓa biyu wacce yana tsaye wata na kamin jofi nuru sai suka ga wani harshe ya fito daga cikin sa ƙala lahum kece su al'ana su li jami'u ma kana inda kuma hakan nan yanzu daga cikin na duk abin da yake tare da ni na ga gurin Allah da walita da karatun nan da kashafin nan shine ya fita yanzu ba komai a ciki na ma kana inda yanzu ba komai a waje na lan yau al'ana shay'un min ba wani abu na imani a ciki al-ismu alladhi ad'u bi ismu al-azim kuma da nake addu'a da ita yanzu na fi na manta shi Allah ya mantar da shi gaba ki aka yi mafallu والإيمان ذهب إيمان لا ينزياته dan yau ka illal masal yanzu ba abin da ya rage a wajena sai ma ki da ya ka sababin mu kana alaƙin haka to kina rama ni sai yau dai da ba walakin a ku amma yanzu ba zan ba ni da addu'a ne ba imani ba ta da amma zan shiryar da ku da abin da an kuka za ku yi nasara akan Musa walakin a ku ala shi in zan shiryar da ku abu in fa'altu in kuka aikata shi yanfa'ukum wannan abu zai amfane ku akan jini za a kun fito da matanku ya ado su yi tsiraici ya ado su tsiraici ya tajarradu na su yi tsiraici wa ya kuku nuna fi su kofi risali kai shi musa su shiga cikin rundunar annan musa su kama Allah ya kawan za su yi wani abu cikin rundunar annan musa wala tamtani ilmar a cikin matar da take an rabu don hawa na hajji mutum da ya nemi zina da ita ta yi in ya suke wannan kun gama da su abin da kuke so zai same su abin da kuke so zai wannan zai same su فإذا زنوا إن تشهدنا أنزل الله عليهم العذاب عذابا تتوقع لا أعرف لكم دينة إلا عذابا فوالي كما هيدا تزمع يجيبك بسيوانا ففعلوا ذلك إن تبقى وفاتا فأجوا أكفتوا لإلك كما إن نمت يا غني تعوى كما تاشي ووقع بني إسرائيل في الفاحشة بني إسرائيل في حفلة تجين الجناح فجاء رجل إلى موسى أول مثل ما في رشم سنة يزوج عن موسى ينفق عدنا نبي كان كذا كذا عن موسى قال فيك يا نبي الله يا كأنكم الله لعلك تملأ ديني على كلا ففيك أنا لون كثير حرام نيكو تقول لي إنه حرام كثير حرام نيكو قال موسى كأنه موسى نعم أمنعك من هذا ظن أنا فهو حرام حرام أوليك من أولي ذاتك فوقع علي عائشة تقولين ده عجبنا كما ذا أسعد حتى لإتقن إلينا دين الله مطرقا كما أنه موسى فأنزل الله داؤون في الآية التي النوبة ولا رأي ربي يسبب كده ومات منهم سبعون ألفا في ساعة واحدة لوكا شيء ذات يكون سبعون سبعين كده مش وجاء شمؤون وقال يكوى النبي شمؤون شيء كذلك شيء هذا مكان النبي موسى أنا من أنصار موسى يا رجل سمة مكان النبي موسى Allah ma sami da yake sarki yayin da ya ji wannan labari kana inda wani rubatin yana da mashi a hannunsa min hadisin na bakin karfe ko kawiyu mutum ne mai karfi za a sai zo ila rajuli zuwa wannan mutum ya gina da matan na ɗakin annabi Musa wa huma fi qubbati suna cikin kaima annabi Musa wa rajul alaiha wannan mutum yana kan wannan mata kuma da babu ma ya nuna musu wannan mashi ta ɗaya so su cikin kamar da ake fice su ba hatta jama'ahuma an haɗa su fi harbatu cikin wannan mashi ورفعهما الى السماء الى السماء وقال يا ربي يا ابنجي من توبا kuma haka za na kalbi nan ya ci haka za mu aikata da ne wai a cikin nabi yake ko annabi haka shafa Allah an gumin da sai Allah ya yaye musu wannan annoba din da yayi wannan la hada ma ma da minhu 70 alfan kan mutum su mutu da in su da ba haka ba a kun kono ne za su mutu da kuma da baki ya haka laban muslimin al-kufar sai musulmi suka rinjaye kafiran nan wa'ukin da bal'amu abin musa ya ja yaki aka yaki wannan gari har suka nasara aka samo bil'amu dina ba'ura wa'uji a biyu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka zo da shi wani annabi musa ko amara biyu ko kuma annabi musa yake a kashe shi bal'amu haza huwa allazi yahki Allahu sifatahu shine wanda Allah yake karanta mana wannan sifar haka kana ya arifu ism al-azam ya san ism al-azam wa kana yatasarrafu fi kayfa yasha ya kasance yana aikata da shi yanda yake haka wa'an shaune suke cin sanar da muridai suna al'adu saboda kai zama sharri ga almajiri idan mutum ya san da wata addu'a sa da ya yi bukata ta biya sai ya dinga halaka jama'a wani sai ya dinga halaka jama'a wani almajiri ya zo don shehin yana nema ya ba shi ismal na ji kana da ismal azu shi ne na zo gaya min abin da zan yi in aiki zan ma in kuɗi zan ba ka bari yace to ba ne yanzu gobe tun da aka saka bayan gari daga irin na da kofa ce ka je ka tsaya a kofar gari har dare ya yi tsakin da gari ka zo ka yi wanda mutum ya zauna a kofar gari ya ga wancan ya ga wannan ya ga abu sai ya zo sai ya ce me ka gani na ga kaza na ga kaza na ga kaza shi har na ga wani abin da sai Allah sarki wani tsoho tukur tukur ya je ya yi shi a kan jakin sa sai ba fadan sarki ya zo ya ce wannan itin ya bashi ya kai gidan sarki tsohon nan ya ce gida na zan kai ka gani tsohon ne kana da karfin ka kun ba shi ka je ka ga gatari nan fadan ya mare shi har ya faɗi ya kwashe ita sai ka da shi sai shan yake to yanzu don Allah in na baka Ismail Azim a kai ne mai Ismail Azim ya kai ka ya ta zan wa fadan nan ya mutu sai to kaga tsohon nan wane ne shi ya sanar da ni Ismail Azim da kake nema a waje na yana nan a wajen ni kai na shi ya bani Allah kaga ni kai na shi ya bani ta shi kuma wani ya zo don shayinsa yana da mai ismal azu kuma ismal azun ta ba haka ake ba da ismal sai an gwada sai ya je kama tsera sai ya sa cikin abu shi ya rike da tsefe sai ya ce tafi gari ko za ka kai wa malam wani ka faka buɗa sai ka ce to shi kenan sai ya tafiya abu yana tarawa sai ya tafi ce wani ne shayin ya fa cikin wannan abu ne ya tafiya ko sai ya gaji da ya ce kai ni ne aka sa annabi ina dan daga daidai sai raye tsalle ya gudu kuma dole ne ya faɗi gaskiya ne ce wallahi shehi na dan bude abin nan a shi tsera ne ya gudu da mutumin da ya kafa rika tsera shi ne rika ismail azim mutumin da ya kafa rika tsera shi ne rika ismail azim ala ayi halin da ita ba za ita ba amma kuma mu zuciyoyi mu yanzu sai ba gyararriya ba ce in haka ba mu ta azu za mu kashe kawunan mu da kawunan mu su wa'anda suke hawa su ne na Allah ba zai kaɗa ya ba hanya a tsakanin su ba ma a cikin ƴan hazara ɗin ma yan zaɓe ya ga faɗan siya don haka ma duk halarar da ma suka zuba istiraru ya zama asraru ne a gaban su ba Allah ba ba lamarin Allah ba asraru da suke ta yi kaka wa'annan group ke wa'annan group wa'annan group ke wa'annan group wa'annan ke haka za a ga yayi kasa kasa haka mutum ya san Allah dai ko ya yi addu'a dai shin mutum yana da himma ba shi da ismal azum sai abin da ya yi zama ismal azum ismal azum ma'anarta takobi da yawa jini na wuce idan rago ya ɗauke ta za ta zama takobi da yawa jini na wuce ba za ta zama ba to kuma tsawon takobi ba ga yawa jini na wuce ba ce amma dai tana da kaifi idan ka dauki ne ka ya ɗauke ta in ya tsaba ba ya ka gani ai ta zama ga yawa jini na wuce don ka da himma kowanne suna ya zama ma ismal azum kowace addu'a ya zama ma ismal azum an ba ga himma ko ismal azum ne aka baka kuma in kuma da sun ce ai duk ma galibi abubuwan da yake hannun yanzu galibi isma da azumi ne sai dai kuma ba halattun da yake tasiri wanda irin na wancan zamani ba su ala ayi hali da maganganun su ta giga baki daya mutumin Allah dai kada zamanto ita ce ta samu da mu dan yana bin Allah tabaraka ta sai Allah ya bi kuma abin mamakin tijai kana ga masu littafan asraru ko malamai za ka yi sun ce ga wannan ayar ya kada ka karanta a bukata ta biya su ba Allah ya kawo karanta ga bukata ba ta biya ba su kuma sun imani su da sun karanta aka ce ya aka yi ne aka ce a ai akwai yake kila za ga tsoho ya kama wata addu'a an ba shi wata addu'a sai kai zai sai ya shekara talatin yana yi wani za ka ji a ce shekara ta arba'in ina yin abin nan kana ga ya zama ismail azin ya zama jini da tsoka da yawun da ta tsoro kai ka yanzu yanzu aka baka kai mu kake kai ka ba ya biyu kaje ka ɗauka shi ko zan shekara arba'in yana yi sai ma ka samu wani abu da izini wajen wanda ya san shi mai izini wanda shi ma ya samu mai izini ka rike shi ka dinga yi ka dinga yi ka dinga yi kakkace shekara ɗaya kakkace shekara biyu kakkace kuka tafi ka gani ba za ka kuma ba sai ya zama ismal azin kai ma kana kana kwantan ka duka abu kaɗan da kala ya daga kuma yana zuwa Allah ya ba mu shi gaba gida na akai ta ba wai ba wai ba ba duk gaba gida ba galibi wayannan addu'o'i duk galibi ba a siyo addu'a a kasuwa kawai a dinga yi za ta yi ma tasiri ba sai dai ka cuce ka sai ka je ka kai wa masu izini sun duba sun ga iya karfin ka me ciwon ka me kaza kaza haka ma kuma irin wayannan a karkare ne ta bai wurdin mustafa ko wurdin annabi sallallahu alaihi wasallama a karkare addu'o'i da yawa da yawa da yawa za ka ga kowane guda ɗaya wani mutum annabi ya zuba ya tashi ka wani ne mai izini ko wani ya kawo annabi ƙarar wata cutarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wannan cuta sai ka ji yanzu an zo annabi ya loma an ce kai ga wuri ga wuri sunna kun gani kuma ba za iya samu da na ciwon kai da na ciwon ciki da na ciwon ƙafa da na kaza kaza ta ka wani da ya kama wani kan duniya ne a zuciyar da ya ga manzalla manzalla ya ba shi wannan addu'a dan ta cire masa kan duniya sai ko yanzu kana saurayin ka kana neman kuɗin ka kana abubuwan ka kai ka je ka kawo ka sani ba kana ga ka kawo ka sani ba da yau ka bai ganin Allah ya bana da ni ya fitan zaman ɗaki ka kayan ka makaranta sai ka je ka samu wanda ya san ciwon ka ko ba ka ka dinga shato addu'o'i kana shatowa kana bugawa ba ni zan yi da shi biyan kaza zan yi kaza biyan kaza nan ne ne ya same ka me kake so zuwa za ka gaya wa likita yadda ka san kana rashin lafiya ba a to za ka shiga cikin mutum ga ya yi ko magunguna kana sa ba sai ka ya gaya wa likita ya to kana gudawa ko kana fitsari ko kana kaza sai ka sannan ya gaya ma to kaza za ka haka ka ka gaya masa nan ba ga abin da nake so sai ya kalli halinka ya kalli cutanka ya kalli abu sannan ya shirya ma magani sannan sai ya zama ma'aikata zuwa ka wani zai zai ga mutum ya haukace ko kuwa ya shiga wani hali ko a ce da yana karatun da lafiya da lafiya yanzu shi abubuwa sun lalace da yana zuwa kasuwa lafiya a yanzu ya daina ya je ya karbi abin da ke kura mazu da za ka zasu ba haka bane kowane addu'a sai ka zo an ga iya karfin ka an ga iya abun ka sannan a ba kuma ka rike ta da kyau kana buga ta kana wurin sun sai ga sabon ba ismal azu ismal azu akwai ta Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana tawassuli Allah ko ka ismin da ka ba wani bawa daga cikin bayan Allah ya bata an ce shi Allah ya bawa tsuntsu ya bude bukafucinsa a sama ya dinga tashi tare da abu ko ko Allah ya bawa kifi ya dinga tafiya a ruwa ko ko Allah ya ka sanan dai ga baki da Allah ya ba mu mutanen sallallahu alaihi wasallam amma ba sai da gyaran zuciya ga baki da saboda in ba ka ga ba Allah ba zai danka ismal azim annabi kuma sai da bil amr bin awa ila in haka ismal azim ta Allah ka shi ga baki ba yayi wa mutumin jinsi don kuna nan da sai ni komai imanin ka komai shi da ruwa na da shi sai ya taba ni ba ga ni da imani bai ba ba sai ka tsaka ya karka akan ko in yana da imani da ya zama maka garkuwa in yi abin ta dai ta fice ka dawo ma sai ta dawo Allah ya kiyaye ni هو الذي حقيقته كان يعرف الاسم الاعظم ya san ismul azum wa kana yata sabab fi kasha yana aiki shi yanda ya fada ko shaytan sai shaytan ya dushi kana min al-gawi na sai zama yana daga cikin halaka ko ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج في الأرض wanda ba a hawe walau shi na Allah yake abun da dama da ma'ana abun da ka wannan mutum jiha da wannan ismul azum da wannan ilimi ila manazilul ulama ya zamanto mun kai shi cikin malamai sai ya zama babban malami domin kai shi cikin malamai ko kuma kai shi wajen waliyawa tun daga tana da izinin al'adu bi an nuwa ta kawo da al'amari guda ta shi da aiki mai kyau walakin na wuce dai shi akala da ilal arzi wato ya nufi ya nufi kan duniya ne duniya ce a gaban sa ya karbi duniya ya gan lafiya ilal arzi zuwa duniya wa mala ilai haya karbi ta zuwa gare ta wanka ba a hawa ya fi son zuciyarsa fi du'a yi cikin addu'ansa ila man wa kawwadnahu zuwa wanda muka kawwala masa lamarin mu shine annabin Allah ya san annabi ne daga wajen Allah ya nufin shi da yi masa zuwa addu'a ومثله كمثل كلبي إن تهمل عليه يلحق وتتركه ya alhan kamatalu misalin bil amri na da'ura din nan kuma ta kamatal kalbi shi misalin kare ne yanzu mun tuge shi daga malaman mai da shi kare shi misalin kare in ta hamil alaihi in ka kori kare in ka rasa in ka jefi kare ka kare shi wanda jara kai tsawa da kare ya alhasu sai ya haki yayin tsara din nan sai ya koma waje ɗaya na haki ya dila alisana wuce turo harzan sai yana haki ko ka turo ko baka kore shi ma kana zaune kana tsaba da shi da a cikin zai sai shi ko zaman lafiya ko bala'i da shi da hali da yake shi kare shi da damu da zaman lafiya da damu da alheri na shi da abin da zaka ba shi a duniyar nan da zaka ba shi da shi na ko zaka da shi gaba shi zai zauna ko kuma kana zaune lafiyar da shi zaka ba shi da zai zauna shi kare haka shi wannan mutum ya zama kare kenan ga wani misalin ta kamar sanin sanin an ta hamil alayhi da sauki in ka ɗauki da kare da kora wa gadar da fara ya ɗauki sai ya kare yana haki ya zulaɓu lisana yana haki au ta turuku ko ka ƙale shi ma ya har sai ya kare yana haki alai ta gairu min alhayawan kazalika ba wata dabba mai irin wannan sai kare fasara ba amu mitil alkalbi din al'amu din nan sai zama kaman kare alkalbi shi kare la yi majin sai bai bambancewa bainal karamati tsakanin kiran ba wajen hanatu da wulakanci ko ka wulakanta shi ko yana nan ko ka girmama shi ko yana nan bai san wannan abin da za ka ba shi ko shi yake da maka inna ma nazaru shi duban kare kawai idan ka fara ɗan guratan nan da za ka jefa masa ko ɗan yankin nama ya kullu haka kada zai law rafa'at al-qalba da za ka ɗaukaka kare wajen alkahu ala jirata ka sanya shi kan gadonka wajen alkahu a sallar tajiri na suka sanya shi kan bola ma bola gidanka na zai dinga kwana wa alkaita ishi ka salatan ka jefa masa ya ɗan guduran nama ko abu فنظره الى الحسنات شيء قبل ليك دوبا دان wannan gura da yake duba fakat la yumayiz bain al karamati kuma shi tsakan insha Allah wa jahanatu da wulakan wa bal'am shi ma wannan bal'am ko kamar shi kalbi ya zama kaman kare din nan kalika la yuzu illa dunya ke so sai duniya wa hawa ta sarrafa in ya arifa al karamata ya san kika ma wata Allah ya masa bayan ya shi min al azizin nan ko mai kika ma wata ake masa shi wannan ne a gaban sa wala ihanata sai da mutu wulakancin nan da zai shiga ba shi dai abin da zai samu yake gani فطلبه الله تبارك وتعالى ما أتاه سألنا يكون لنا أبو اليابان هذا هو الأمر وأن شيء الأمر المعورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت في من زوان الله لما طلبه الله بعد ما أتاه دمي الله يتجب وأن بيوا قايم الله يا باشا قال لما زال الله يكي ما شكر الله حتى تجب وقودي الله ودمي الله يا باشا مثلا شين كذا أنقاش نعمة رشن قودي الله لي رشن نعمتي sai da kake yin ni'ima a shukuru in kana so ni'ima ka kawo ka dinga godewa Allah ka gode ka saki sannan ka dinga aiki da alhamdulillah rabbil alamin sannan kuma ka dinga aiki inna ma tuslabul ni'am ana tuke ni'ima ne ana tuke ni'ima ne min man yu'addi min la yu'addi shukuru haka wanda ke ba da godiya alhamdulillah rabbil alamin Allah ka samu zauna daga cikin masu ba da godiya ni'ima Wata annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce da salatu ta ce Bismillah.